أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi majalisi na goma sha biyar ko? sha shida dai a'a da safi sha biyar muke ko? sha bakwai to majalisi na goma sha bakwai shi ne albabul hadi ashar babi na goma sha daya fi buyo'il ajal a cikin ciniki cinike-cinike wato wanda ake sa musu ake musu jinkiri daban-daban wannan suna ne na ciniki da ake da ake amfani da shi wato a shirin ba ta bayan fage a haka malikiya suka kira shi biyul ajal amma asali bai'ul ajal wato bai'ul bai'ul bai'ul ajal shine cinikin da mutum ya mutum ya ya dauki abu ya jinkirta biyan kuɗi asalin ta kenan to amma a wajen malikiya sai suka yi masa lakabi da wato cinikin ina bai'ul ina wanda ake bi ta bayan fage a shiri ba kamar yadda za mu ga yadda yake a wajen malikiya su ce buyu'ul ajal suna nufin buyu'ul ina a bai'ul ina amma asali bai'ul ajal a bai'ul ajal ciniki ne wanda yake ake jinkirta biya ka ɗauki abu ka jinkirta biya aka sun salam salam ka biya kuɗi ka jinkirta karɓar abu kaya to shi kuma bai'ul ajal shine ka ɗauki kaya ka biya kuɗi daga baya to amma a nan shi buyu'ul ajil da buyu'ul ajal ko kuma bai'ul ajal bai'ul ajal yana nufin ciniki wato lakabi ne na ciniki ina to shine sai yace wa hiya an yashtari sil'atan shine mutum ya sai kaya thumma yabi'uha min ba'iha sannan ya sayar da kayan daga wajen wanda ya saya wa yatasawwaru fi dhalika suwarun kathira to akwai sura da yawa waɗanda za su zo a irin wannan nau'i na ciniki min ha ma yajuz wa min ha ma la yajuz daga cikin suwar din daga cikin suwar surorin wannan ciniki akwai wanda ya halatta akwai wanda baya halatta an fahimci surar ko ka sai kaya wajen mai kaya sannan ka dawo ka sayar masa da kayan saboda haka kaga kayan bai yi musu ba kawai za ka duba abin da ya shiga hannun abin da ya shiga hannun a mai sayarwa da abin da ya shiga hannun mai saye a kansa za ka yi hukunci shi ne malikiya suke cewa wato a duba abin da ya fita a duba abin da ya shiga wasiɗar ka yi ilgarinta ka yasar da ita kawai ka duba me ya shiga me ya fita abin da ya shiga kuma ya fita daidai aka yi ko ba daidai aka yi ba akan wannan za ka yi hukunci shine wato duk dabarar da ake da tusuwar da aka yi kawai su abin da suke duba me ya shiga me ya fita abin da ya faru a wasu dabarwar su shi domin duka kamar wannan ka zo ka zo ka sai wannan ruwan daga wajen mutum sannan kace to bar kuma ka saya yanzu ya zama to naka to na dawo na dawo maka da shi na sayar maka kaga kenan ka karba ka dawo maka da kayansa shi din ne ai shi ne ina din ciniki biyu a cikin ciniki daya to amma akwai lokaci akwai surar da irin wannan cinikin zai halatta akwai surar da ba zai halatta ba shi yasa yake cewa lahu suwarun kabira yana da sura masu yawa surori masu yawa waɗansu sun halatta waɗansu ba su halatta ba yace wa bayanu dalik bayanin wannan annahu yutasawwaru an yabi'aha minhu bimithli thamani al-awwal au aqal au akthar idan mutum ya sai ya sai kaya daga wajen mai kaya sannan ya mayar ya saya ya sannan ya sake sayar masa da wannan kayan to za a iya suranta ya sayar masa kamar yadda ya saya ya saya naira dubu ya sayar masa naira dubu au aqalla ko ya saya naira dubu ya sayar masa ɗari tara au akthar ya saya naira dubu ya sayar masa dubu da ɗari ɗaya ko sura uku kenan ko sai kun rike dan abin akwai abin da masu lissafi suke cewa permutation wa yatasawwaru fi kulli wajhin min dhalik an yabi'aha ila ajalil awwal aw aqrab aw ab'ad kuma a cikin kowace daga cikin surar za a iya suranta cewar da ya tashi sayar masa da kayan ya sayar masa ya zuwa ga ajalin cinikin farko ko abin da bai kai cinikin farko ba ko ya wuce ajalin cinikin farko saboda haka ya sai ya sai kaya daga wajensa zuwa wata daya da ya tashi sayar masa sai ya sayar masa ko zuwa wata daya ko zuwa kasa da wata daya ko zuwa sama da wata daya ko wannan ita ma sura nawa uku ga uku ta waccan uku sau uku nawa kenan tara uku sau uku tara wa fi ma'anar al-aqrab an-nafas yana daga cikin ma'anar ya zuwa ga aqrabul ajal idan ya biya shi idan ya saya kudi hannu shi ma zai zama to ya sayar masa ya zuwa ga ajali da bai kai ajalin farko ba an fahimta duk annabas ya shiga ciki kudi hannu lakada kamar al misali a a gashi wannan a ce wannan kwalbar makuri ce an san makuri yadda take da tsada a ce wannan kwalbar makuri ce ka saye ta daga wajen mai sayar da makuri a dubu ɗari naira dubu ɗari zuwa ga ƙarshen wata ɗaya shine ajalin cinikinku za ka biya shi bayan wata ɗaya sai ka ce masa to ya saya lakadan bayan ka ce masa ya saya lakadan kuɗi hannu ai ka sayar masa ne zuwa ga ajali da bai kai ajalin da kai za ka biya shi ba ko ko ba haka ba ko kuma ka ce masa ya saya zuwa ƙarshen zuwa wata ɗaya ajali daidai da yadda kai ma ka ɗauki ajali ko kuma ya saya zuwa wata biyu kaga ya zuwa ga ajali sama da nasa ke a kowanne saboda haka kaga idan ka ɗauki mu ɗauki mun ce na farko tukuna kuɗi ko idan ka saya ka sayar masa za ka iya sayar masa da kwatankwacin yadda ka saya ka saya dubu ɗari ka sayar masa dubu ɗari in ka sayar masa dubu ɗari din nan ta yiwu ka sayar masa lakadar ko kaga sura ɗaya kenan ka sayar masa bimithli wa wato bimithli samani wal ajal daidai da daidai da ajalin kuma daidai da farashin an fahimta ko kuma da dubu ɗari din nan da ka sayar masa ka sayar masa ya zuwa ga afon ka sayar masa lakadar ko ka saya dubu ɗari zuwa ƙarshen wata sai ka sayar masa dubu ɗari wato bi misali saman kenan da ka sayar masa dubu ɗari ko kuɗi hannu an gane ko daidai da ajalin zuwa wata ɗaya ko ya zuwa ga ajali sama da haka ko kaga sura uku kenan ka sayar masa da kasa da dubu ɗari dubu tamanin a dubu casa'in shi ma dubu casa'in laƙadar ko zuwa wata ɗaya ko zuwa wata biyu ko ka sayar masa sama da dubu ɗari dubu ɗari da ɗaya na kadan ko zuwa da kwatankwacin ajalin wata daya ko wata biyu saboda haka sura tara kenan ko shine uku sau uku to fatakunu suwar tis'an sai surorin sai su zamanto tara li'anna thalathatan fi li'anna thalathatan fi thalatha tis'a domin uku sau uku tara ne to al'ula sura ta farko an yabi aha bi mithli saman ila mithli al-ajal ya sayar masa da kwatankwacin farashin da kwatankwacin kudin da kwatankwacin ajali shine kamar yadda muka ce bi mithlil ajali was saman ko dubu ɗari zuwa wata ɗaya sura ta biyu an yi bi aha bi mithli saman ila abadil ajal ya sayar masa da kwatankwacin kudin dubu ɗari amma ya zuwa ga wata biyu a salisa na uku an yi bi aha bi mithli saman bin naqdi aw aqraba min al ajal ya sayar masa da kwatankwacin kuɗin dubu ɗari amma laƙadan ko kuma ya zuwa ga ajali wanda yake bai kai ajalin na farko ba bai kai wata ɗaya ba shi ne laƙadan ko kuma waɗansu kwanaki wanda bai kai wata ɗaya ba duk da ya sa su a cikin sura ɗaya arrabi'a an yabi aha bi aqalla min saman ya sayar masa da abin da bai kai kuɗinta ba shine dubu casa'in ila mitil ajal ya zuwa ga wata ɗaya wa bi aqalla min at-thaman ila ab'ad min al-ajal ko ya sayar masa da aqallan kudin 90 ila ab'ad al-ajal ya zuwa ga wata biyu fa hadhihi suwar al-khams ja'izatun ittifaqan wannan surori guda biyar duk sun halatta babu wani sakaki to mu dauki waɗannan suwar ɗin guda biyar da ya kawo sai mu ga fuskar halaccin kowace sura ta farko ya ce an yabi a habi mitli saman ila mitli al'adar ya sayar da kwatankwacin farashin da kwatankwacin kudin wato daidai da kudin yadda ya saya kuma daidai da adinin yadda ya saya sau da haka ya fiya dubu ɗari zuwa ƙarshen wata sai ce to gashi na dawo maka da abarka dubu ɗari zuwa ƙarshen wata akwai iskali a wannan surar babu wani iskali tun da ya zama to bashi ne zai mayar da shi a lokacin da yake a lokacin da ya daidai sai dai wato a lokacin da ake binsa lokacin shi ma zai biya amma ba zai zama to daini da daini ba to abin da ya sa ba zai zama to daini bi daini ba ana duba abin da ya shiga da abin da ya fita a ilga'in wasu kamar ba a yi wannan cinikin ba kawai in wata ɗaya ya zo zai ba shi dubu ɗari shi kuma zai ba shi dubu ɗari to na wannan kamar ma wasa ne ba riba ba amfani da kamar a ce alal misali idan idan ya riga ya karɓi kil'ar ta yi wani ɗan lokaci a wajensa ko kwana ɗaya ko biyu sai bayan kwana ɗaya ko biyu sannan ya zo ya ce to shikenan ka saye ta ni ma karshen ka saye ta zuwa karshen wata kutan kucin ajalin da yanda na zuwa da kuɗin da na zuwa dubu ɗari to nan akwai iskal akan wannan bayan ya karba ya yi amfani da ya yi amfani da abin da ya zuwa sannan ya zo ya ce a lokacin aiki nikin bi mitilin saman wa mitilin ajal na'am babu iskal ku dai cire ka'idar ana duba abin da ya shiga da abin da ya fada a ilga'in wasu ba me ya shiga hannun wanda ya saya sil'a da dubu ɗari a ƙarshen wata ko shi kuma wanda ya sayar me ya shiga hannunsa ƙarshen wata dubu ɗari saboda haka wanda ya ba da dubu ɗari wanda ya baji wanda a wanda ya bada wanda ya bada dubu ɗari ya samu amfani a ɗaya daga cikin tunda kowanne ya amfana da wannan fil'ar da ya bayar ko ba haka ba saboda haka ya zama to salafin jarra na fa'a saboda haka wannan surar za ta halatta in a lokacin da aka yi akadin na sayarwar akadi na farko a lokacin aka yi akadi na biyu sai ya zama to kan cewa sil'ar ba ta motsa ba amma yayin da ya zama to shi wanda aka wanda ya saya daga farko ila ajali ila shahar da zuwa ga wata daya ya karba yayi amfani da ita sannan daga baya yace ya sayar masa da daidai kudin shi ma zuwa wata daya to kaga tamkar wato ya karbi bashin dubu dari da amfanin da yayi da fil'ar akan dubu dari ne saboda haka shi wancan wanda ya sayar masa da fil'ar ya amfana dubu ɗarinsa ta dawo a shi wanda ya sayi sil'ar ya amfana da dubu ɗarinsa ta dawo a ya samu dubu ɗarinsa ta dawo sannan kuma ya samu amfani da wannan sil'ar to da ka zama to salafun jarraman fa'ada to amma wannan surar tunda ya kawo ta a dungule sai a ɗauke ta a surar halarci shine a lokacin da aka yi akadi na farko a lokacin aka yi akadi na biyu kuma wannan kaga shine surar bai ake ni bai a kenan amma sura ta biyu da muke ambato ba bai ake ni bai bai a bace tunda ba a shakanta ɗayan tare da ɗayan ba amma kuma yin su a yanda suke ya sanya kan shi zai kai ya zuwa ga salafin jarraman ba'ada an fahimci wannan sura to sura ta biyu an yabi a habi mithli thamani ila abadil ajal ya sayar daidai kudin dubu dari ila ab'ada min al-ajal ya zuwa ga wata biyu zai biya ya dauki ya dauki abin nan makuri dubu ɗari da zai biya shi bayan wata ɗaya ko sai ya ce to ni kuma na dawo maka da makuri ɗinka ka biya ni dubu ɗari bayan wata biyu akwai iskali akan wannan na'am ya ce dai ja'iza ittifaq me fuskar jawaz ku tuna kada mu zo su dai su dai ya riga an musa mu hukunci ya ce duk wayannan suwar din sun halatta bittifaq babu sabani saboda haka menene menene wajihin halacci kun banci sura aiko dubu ɗari zai biya bayan wata ɗaya shi kuma za a ba shi dubu ɗari bayan wata biyu ko shi abinda za ku duba ku ajiye sil'ar waje ɗaya kamar babin ka bayan wata ɗaya zai bayar bayan wata ɗaya mu ɗauki abin nan mu ɗauki a mu ɗauki sale da zaidu ne da sale da zaidu bayan wata ɗaya sale zai biya dubu ɗari ko sannan ya sayar ma da zaidu wannan abar dubu ɗari bayan wata biyu saboda haka zaidu zai biya shi dubu ɗari bayan wata biyu ya ba da dubu ɗari zai karɓi dubu ɗari bayan wata ɗaya kamar bashi ne babu kuma wani fa'ida a cikin bashin ko saboda haka wannan surar kaga babu wani iskali a cikin halaccin ta ita asalita ta uku gashi na faɗa kai ne baka ji ba aba ba bi mithli naqdi aw aqraba min al ajal a bi mithli thaman bin naqdi aw aqraba min al ajal ya sayar da ir da kwatankwaci da daidai kudin amma kudi hannu ko kuma aqraba min al ajal sale ya sai wannan makuri daga wajen daga wajen zaidu zai biya shi dubu ɗari bayan wata ɗaya sai ya ce masa ga, ga, ga kayanka ba ni dubu ɗari yanzu saboda haka ya karɓi dubu sale ya karɓi dubu ɗari yanzu ko daga wajen daga wajen zaidu shi kuma zai ba ma zaidu dubu ɗari a ƙarshen wata akwai iskali a wannan ko kuma ya ce da ajali duna shahar shine ya ce a gashi na sayar maka zaidu zan baka dubu dari karshen wata ni kuma na sayar maka zuwa kwana goma sha biyar ka bani dubu dari sau da ka kaga bayan kwana goma sha biyar zai karɓi dubu dari da zimmar cewa zai biya da dubu dari bayan kwana wata goma sha biyar zuwa wata daya shi ma wannan akwai iskali kaga shi yasa suka ce ja'izun bittifa الرابعة تهدو an yabi aha bi aqalla min ath-thaman ila mithl al-ajr ya sayar da ita da abin da bai kai kudin ba ya zuwa ga kwatankwacin wannan ajalin shine ya saya a dubu ɗari zuwa wata ɗaya sannan ya ce na sayar maka zuwa wata ɗaya amma a dubu casa'in saboda haka tamkar zai karbi tamkar zai ba da dubu ɗari zai ba da dubu ɗari shi kuma ya karɓi dubu cikin saboda ka kaga a wannan musa wannan kaga abin nan maye ko alheri ne ko ya fa ihsani ne ihsani ne ko eh na'am kai da nura mu dauki kai da nura za a gani ga wannan koriyar jakan shikenan ka sayar masa karshen wata za ka ba shi dubu ɗari ka ɗauki jaka sai ka ce masa a karshen wata jakar ta koma hannunka ni kuma karshen wata na saya a dubu cikin daga wajen ka kai ka saya da tsada ka sayar masa da arha ko saboda haka za ka ba shi dubu ɗari akan zai baka dubu cikin ba shi ne ya fara ba ballantana a ce shi ne ba ka bashi da zai samu amfani a kai kai ne ka fara mu'amala saboda haka kai kamar ka ba mutum bashin dubu ɗari ne ka ce ya baka ya biya ka dubu casa'in ba tare da cewa ka gaggauta ba babu ba a wata ajiyar in ka gaggauta ajalin shi ne za a samu ba a wata ajiyar ka rage bashin ka gaggauta biya amma wannan bai ce ka rage bai ce ka gaggauta biya ba lokacin a da za ka ba shi dubu ɗari shi kuma a kai kuma za ka karɓi dubu casa'in wajen ba to da ita ma wannan babu cika wannan insani ne na'am husnul qada husnul qada ne na'am na'am kabiru musamaha eh eh, eh, ihsan ne na'am ihsan ne to alhamisa bi aqalla min as-saman ila ab'ada min al-ajal da kudin da bai kai ba na yadda ka saya ya zuwa ga ajali da ya fi nisa ko shi ma babu iskali ko ka ba shi dubu ɗari bayan wata ɗaya zai baka dubu cikin sau da ka kaga ka yi masa isani kamar wancan ne sai dai wancan kudi hannu ne ka ba shi dubu ɗari lokacin kuma ya baka dubu ɗari shi yasa yace fadi suwar al-khams ja'izatun bi ittifaqan duk kun fahimci wajen ittifaqin nan as-salisa sura ta shida bi aqalla min ath-thamani naqdan aw ila aqrab min al-ajal ya sayar masa da abinda bai kai kudin da ya saya ba kudi hannu ko kuma ajalin da bai kai na wata na farko ba an fahimci wannan ka sai a ƙarshen wata za ka ba mu nura dubu ɗari sai ka ce na dawo maka da abinka amma ka ba ni dubu shekaru yanzu wannan ya ce la ta juzu ittifaqan me yasa na'am ka ba da dubu casa'in za ka nura ya ba ka dubu casa'in zai karɓi dubu ɗari a wajen bayan wata ɗaya to da ka kaga wannan riba ne a bayyane ko riba ne a bayyane dubu ɗari ya ka karɓi dubu casa'in yanzu za ka biya dubu ɗari bayan wata ɗaya ko ka karɓi dubu casa'in bayan kwana goma sha biyar a kan zimmar cewar bayan wata ɗaya za ka ba da dubu casa'in to sai ya ce li'anna fa hadhihi la tun wannan bata halatta ba li'annaha tuaddi ila salafin jarra manfa'a domin zaka kai ya zuwa ga bashi da ya janyo maka amfani ka ba da bashi zaka amfana da karin da za a baka fa inna sabiqa bid-dafi yu'addu muslifan domin wanda ya riga bayarwa a wannan sura waye ya riga bayarwa nura ko nura shine ya riga baka yu'addu muslifan ya zama to bashi ya baka لأن كل من قدم ما لا يحل علي ما لا يحل عليه عد مسلما domin duk wanda ya gabatar da abin da yake wa'adinsa bai riga ya zo ba to za a ɗauke shi ya bada bashi domin a lokaci ba biya yake ba wanda ya bada abu a lokacin sa shi za a ce biya yake amma wanda ya ba ya bada abu kafin lokacin sa ya hau kansa to bashi ya bayar yanzu idan ka ɗauki bashin mutum ta ce a ba ni rancen dubu ɗari zuwa ƙarshen wata ba ni rancen dubu ɗari zuwa ƙarshen wata to idan kafin ƙarshen wata ka zo ka biya shi dubu ɗari to ba shi ka ba shi kai ma wannan kudin da ka ba shi ba biyan ba ba za a ce ka biya haƙƙin da yake kanka ba kawai za a duba a gani kan cewa ba shi ka ba shi sai idan an ga wannan biyan da ka yi ba a rataya shi da wani sharadi ba wanda zai warware ka'idar biyan ba wanda zai warware ka'idar riba ko ka'idar zarra domin wannan ka'idar da yake faɗa cewa man qaddama ma lam yahullu alai ma lam yahulla alaihi udda muslifan duk wanda ya gaggauta ya gabatar abinda wa'adinsa wato abinda yake bai hau kansa ba bai waje ba a kansa ya bayar ba to za a ɗauke shi a matsayin wanda ya bada bashi وهو قد قدم دفع الأقل يا جباتر دا باير دا كدن شين دبو شكئن ليأخذ السلعة التي ثمنها أكثر مما دفع domin ya karɓi wannan sil'ar wadda farashi kudinsa ya fi abin da ya riga ya bayar kudi da dubu ɗari a sabi'a sura ta bakwai an yabi aha bi aksara min saman ila mithlil ajal ya sayar da ita da sama da kudinta amma ita ma ila miskil ajal ya zuwa ga kusankwacin ajalin shi ne wata daya aha yaya yaya an fahimci wannan surar ya baya wato dubu dari ko ya saya zai bayar zuwa wata daya sai ce to na sayar maka dubu dari da goma zuwa wata biyu ko na sayar maka dubu dari da goma ila mitin ajiyar zuwa wata daya zuwa wata daya a lokacin dubu dari da goma zuwa wata daya الثامنة بأكثر من الثمن إلى أقرب من الأجل أو نقدا ko kuma ya sayar masa da sama da abin da ya saya shine dubu ɗari da goma amma nafdan a kuɗi hannu ya bashi ko kuma ila abada min al'ajal to yace fa hatani suratani fa tajuzu hatani suratan wa'annan surorin guda biyu sun halatta wa zai mana bayanin fuskar halaccin surar farko cikin wa'annan guda biyu bi aktsara min al'ajal bi aktsara min al-thaman ila mithl al-ajal ka ba shi dubu ɗari da goma in wata yi shi kuma za ka shi kuma zai karɓi a a a za ka ba shi dubu ɗari in ƙarshen wata shi kuma zai baka dubu ɗari da goma a ƙarshen wata aka ce wannan ta halatta saboda ne a'a yanzu muna magana nura da buhari ko nura ya sayar ma da buhari wannan jika buhari zai bashi dubu ɗari a ƙarshen ƙarshen ne sai shi kuma buhari ya ce na sayar maka ka bani dubu ɗari da goma a ƙarshen ne kai tambaya kuma kana hankali kana wani ka gani a buhari zai ba nura dubu ɗari a ƙarshen wata a ƙarshen me kuma a nafsu a wannan lokacin ƙarshen me nura zai ba buhari dubu ɗari da goma a ai sura ana magana an yi akali ne lokacin ɗaya misali wannan surar ta amfani ta manfa don bai zama tuɗe a cikin bidaya ba na'am tunda babu ta'khir tunda babu ta'khir duk yanda suka ya halarta tunda babu tunda dai an babu babu bambancin lokaci tunda babu babu bambancin lokaci ɗayan su ihsani yake duk wanda ya biya sama da ɗayan to yayi ihsani ga ɗayan tunda babu bambancin lokaci to sura ta biyu kuma ita ce wanda bi aksara min al-zaman ila aqraba min al-ajal aw naqdan dubu ɗari da goma zai biya a nura zai ba mu buhari kuɗi hannu a lokacin shi kuma buhari in ƙarshen wata yi zai ba shi dubu ɗari misali ya karɓi dubu ɗari da goma yanzu zai biya aƙalla kuma ba aƙalla ɗin da aka ce zai biya ba a maimakon rage masa ajali bane wato babu ba wata ajiyar to التاسعة سورة تترى إبلي تكرشي أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجر يسير مسا da abin da ya fi kudin yawa da kuma abin da ya zuwa ga ajali wanda ya fi na farko tsawo fa hadhihi la tajuz li annaha tuaddi ila salafin jarra manfa'ata wa zai bayyana mana wannan domin za ta kai zuwa ga bashi da ya kawo da ya janyo amfani ga wanda ya bayar da shi نعم بأكثر بأبعد نعم إيه kuma abin da ya karba kaɗan ne dubu ɗari ya ba dubu ɗari bai karba da dojin nura shi kuma ya ba da dubu ɗari da goma bayan wata ɗaya saboda haka kaga addinin riba ta fi ta shigo lari salafin ya ba da bashi wannan kuɗin da ya bayar ya ba da dubu ɗari zai karbi dubu ɗari da goma na'am فإنه أخره بالثمن ليأخذ أكثر domin ya jinkirta masa biyan kudin kaya domin ya samu abin da yafi yawa wa kullu man akhara shay'an qad halla lahu udda muslifan duk wanda ya jinkirta abin da yake ya hau kansa ya bayar a lokacin sai ya jinkirta shi za a dauka udda musallafan za a dauka an bashi bashi saboda an bashi bashi zai bayar da abin da yafi yawa fatalakhafa min hadha dan haka abin da ya takaita abin da ya takaita daga cikin wannan bayani annahu tajuzu sab'u suwar surori bakwai sun halatta da biyar tun farko da muka ambata da sura ta bakwai da ta takwas da ta zo a wannan shafi a tumna wa tumna usnatani sura biyu ba su halatta ba wa huma bi aqalla min ath-thaman ila aqraba min al-ajal wa bi akthara min ath-thaman ila ab'ada min al-ajal shine ya baya ya sayar da ita da abin da bai kai kudin ta ba ya zuwa ga ajali da bai kai ajalin da ya saya ba ko kuma da abin da ya fi kudinta ya zuwa ga ajali da ya fi nisa daga abin da zai biya daga ajalin da zai biya li'anna kulla wahidatin minhuma domin kowane ɗaya daga cikin su yu'addu addi ila salafin jarra manfa'atan zai kai ya zuwa ga bashi da ya janyo amfani ga wanda ya bayar to bi aqalla min as-saman li aqraba min al-ajal wannan wannan maimaiko ne ba zai mana bayanin wannan me yasa bata halatta ba bi aqalla min as-saman li aqraba min al-ajal na'am ba wa ta'ajjal to yaya ake zaman to ba wa ta'ajjal bai zaman to ba wa ta'ajjal ba ba ba wa ta'ajjal bane tunda bai riga wato a a buhari zai ba ma nura dubu dari karshen wata sai nura shi kuma ya bashi dubu casa'in yanzu shi ne aika ga bi aƙalla min zaman li aƙalla min al'ajar li aƙaraba min al'ajar ko saboda haka tamkar nura ya ba ma buhari bashin casa'in tun da wannan kudin da ya bashi ba haƙƙi ne ya hau kansa ba wanda yake yake biya don haka a matsayin bashi ya bayar akan cewa buhari zai biya shi bashi zai biya shi dubu ɗari a ƙarshen wata to daga kaga salafin jarra manfa'atin ko to wannan dai wasa kwakwalwa ne kawai akan masail din nan wasa kwakwalwa ne akan buyul ajal din nan wasa kwakwalwa ne da shi da wajen shi ma ban sani ba ko zai kawo mana yawa zai kawo ta lokacin da suwar din za su zamanto 27 wannan mun yi suwar din su zamanto tara ko to zai kawo ta da wani permutation da suwar ta za su zamanto 27 ina ganin zai kawo ta akwai kuma lokacin da suwar ta suke zamanto 36 shi wannan wajen biyan bashi idan za ka biya bashi ya halatta ka biya daidai yadda ka karba ya kamata ka biya daidai yadda ka karba ko ya kamata ka biya sama da yadda ka karba ko ya kamata ka biya mafi kyau da abin da ka karba daga suwar uku kuma kowanne daga ciki da ajalin farko ne ko kuwa da duna da ajalin da bai kai ba ko kuwa ajalin da ya wuce kaga tara kenan ko sannan kuma kowanne daga cikinsu kowanne daga cikinsu asalin abin da ka karba bashi din kuɗi ne ko ka urul ko ka kaya ne kaga biyu kenan ko biyu sau tara guda goma biyu sau tara ya zama to sha takwas ko to a sha takwas akwai wata sura guda biyu ce zai an kai zai zama tun talatin da shida ba sani ba kuma wannan ba zai kawo da mutum da baya cikin buru wal ajiyar yana cikin babu faru na'am wake na'am alhali wato matsala ce wannan mai sarkakiya sosai ko malamai ra'ayin ya sha bambam don ina ga ko taron majma alfiqil islami na oic na jin sai a sau biyu suna jinkirta yanki daukan mataki a kai sun yi taro na farko suka jinkirta zuwa na biyu suka sake jinkirtawa zuwa na uku ina jin sai a 2015 suka yanke matsaya a kai wannan matsalar ta zo musu tun wajen 1990 so yawanci dai abinda suka ce za a duba ne a gani idan lalacewar kimar kudin ya zamanto abu ne a wanda yake akwai a rashin adalci a ciki a bayyane akwai rashin biyan haƙƙi da sai a koma ga kima sai a koma ga kima wanda yake kuma san haka ne yake yanzu a da alal misali a ana sai da dala naira ashirin da biyu dala ta dawo a lokacin nan watakila tana da kudin marayu an ba a kudin marayu miliyan daya a lokacin nan miliyan daya ta gani suke da wajen kusan kusan dala kusan dubu hamsin sannan yanzu in ka tashi in a ce yanzu ne yadda dala ta koma a dari hudu ga miliyan daya dala dubu da dari biyar a lokacin nan miliyan daya a lokacin dala tana wannan dubu hamsin din miliyan daya za ta sai maka abin nan za ta sai maka gida babban gida amma yanzu wannan miliyan daya din to ya take sai maka gida ba to kaga a ce wannan miliyan din za ta kawo bayan kuma ka yi amfani da ita tana ba ma ba wai ka ba wai ka je ka kulle ta a cikin akwati bane ba ka kulle ta a cikin akwati bane kana amfani da ka dauke ta a bisa zamanin ka don ka tashi dawowa a nan wajen kima za ka dawo waɗansu suna kaddar cewar idan aka samu ragewar kimar ya kai sulusi ragewar kimar kuɗin ya kai sulusi ko sama da haka to sai a kyale biyan daidai wa daida a koma ya zuwa ga kima kamar a cikin wannan sifar tamu amma idan bai kai sulusi ba kamar naira ta yi kasa alal misali da ana sai da ita naira ana sai da ita dari da hamsin yanzu ta tashi har ta koma dari biyu har ta koma dari biyu da ashirin kaga kimar ta ta eh har ta koma dari biyu kimar ta karu da a kusan sulusi kenan to idan bai kai haka ba a ce ba ta kai dari biyu ba to wannan za ka iya mayar da almidin daidai wa daidai da tunda ana ganin sulusi ba shi da yawa abin da yake kafa da sulusi ba shi da yawa wannan kauli ne a mazhabar maliki amma mafi kyau a cikin irin wannan kawai dan kuma da tabbatar da adalci a koma kima kuma wajen kimar ma wani lokaci da yake kanta dalar ai kima ta tana rabuwa wataƙila dalar 1990 ba zai take da dalar 2015 ba ko ita kanta tana bambanci saboda haka wani lokaci sukan ce a koma ya zuwa ga duba ga zinari amma shi kansa zinari mun san bambanci yake akwai lokacin da zinari ya kai dala a menene ma'aunin da suke masa wannan french ounce din ko menene na ounce nawa ne ba dai irin ounce da muka sani ba na ingila wani irin ounce ne nasu ba irin ounce din ingila ba ne wani lokaci da ya taba kaiwa wajen dala dubu da ɗari hudu yana ƙasa yanzu yana wajen dala dubu da ɗari ɗaya to kaga shi kansa dinaran hawa yake yana kusa to da me za ka yi da me za ka yi da me za ka kayyade kima ya ɗaya daga cikin abin da ya halar da malaman nan za a ce ko za ka za a ce za ka duba a kimar wato a kimar ƙasa filaye da sauransu saboda yawanci kasa ba ta tasirantuwa a yawanci tana tasirantuwa ne da halin tattalin arzikin kasa ba da halin hauhawar farashi da kasan farashi ba tun da suka canjin kuɗi ɗaya daga cikin abin da yake tasiri a kansa inflation so hauhawar farashin abubuwa amma kasa ba shi ne kaɗai yake tasiri a kanta ba ga baki daya wato harkar hada-hadar kudi wani lokaci yake tasiri a kan to ko shi din ma za a iya yin musu akan wannan shi yasa din wato a hukunci akan irin wannan yake da wahala ko za a ga fuska za ta daban saboda haka dai ai abin da mutum shi a cikin zuciyarsa zai ji kan cewar yayi adalci akai shine yafi alaikum salam na'am barka ina ga akan wannan da da an dogara da irin football da sauransu
Mm.
kuma da ka gaskiya wanda aka ba a jiya ko wannan wajibi ne ya zama da ba su da Mm.
inda su ci sun ga tafiya da su ne su dinna sun ga kuma faruwa ɗaya ne da nan an yi ciwa zai kama wanda wannan na kinsa wannan aka da ya yi alfukura ya karɓa Eh, ya dawo ya dawo masa.
masa duk duk naka ne eh wannan a wannan surar fitifa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittajiru fi amwali da kama a umar da yace ittajiru fi amwali da kama la ta'kulu hasadaka ku rinka kasuwanci da dukiyar marayu kada sadaka kada zakka da cikin ta amma ai fardul mas'ala shine kai da aka baka kudin da ka karba sai kai amfani da kudin ga ga salihin kanka ka jujjuya su. kai ne kake juyawa to in ka tashi biya tunda ka dauka da garanti ka ɗauka ka yi lamuni tun da kai ne kai amfani da saboda haka za ka biya ba zancen cewar amana ba ce in ta salwanta kai amini ne ba sai ka biya ba a'a ka hannunka ya zama to ya duba ma a kai to yayin da kai haka in ka tashi mayarwa za ka mayar ne bil misli ko ka bil kima tare da wannan la'akari da canjawar tattalin arziki kuma in za ka ba abin da kake faɗa da asali kan haka ne dinari da azurfa kima su tabbatar ce to amma yanzu sun zama to da dinari da azurfa yayin da suka zama ba su ne farashin abubuwa ba su kan su kima su canzawa take su kan su kima su canzawa take a kasuwar duniya dai zai yanzu alal misali kana bin kana bin farashin gold za ka ga akwai lokacin da ya ya hawa ya kai wajen dala da dubu dala ɗaya da dubu ɗari akwai kuma lokacin da ya sauko har ya kai dala ɗaya da dubu ɗari ɗaya to ka ga irin wannan bambanci ka ga ba za ka ce gold wato kima ta tana nan yadda take ba inda yanzu gold ɗin da ake kai da shi a wancan lokacin da dan kana da shi abin da zai kawo maka bai kai haka ba kuma sannan alal misali ba za ka je in za ka sai gida ba kowane mai gida ne zai yarda ka kawo masa sunan nan gwal ba wajen sayar da gida sai dai amma zai iya karɓar dala zai iya karɓar fan na ingila domin saboda yana ganin kan cewa waɗannan suna da liquidity suna da sinula nan da nan za a iya amfani da su to tambayar ka ta kasi ta sauri mu koma kan na'am a iya ɗaukan average da za ka ɗauki average za ka ɗauki farashinsa a 1992 da farashinsa a 2017 sai ka haɗa sai ka yi divide by 2 duk kuma irin kasa da saman da ya a tsakani ba ha? sai a series analysis akwai inda ake a time series analysis za su kwaci average na'am sai dai developing index haka ne eh sai dai developing index to wannan dai kunga shine zai sa ku gane yadda malamai dinnan suka suka suka kasa daukan matsayi saboda fuskar da yawa fuskar da yawa mu ci gaba da Allah to fata a yace wali annal muta'aqidai dalili na biyu da yasa waɗannan suwar suwar din li aqalla wato bi aqalla min al-thaman li aqalla min al- li aqraba min al-ajal da kuma bi akbara min al-thaman li ab'ada min al-ajal abin da yasa waɗannan suwar din mun ce saboda salafin jarra manfa'atan ne ko to dalili na biyu da yasa suka zama to ba su halarta ba li annal muta'aqidain li annal muta'aqidain yuttahamani saboda waɗanda suka kulla wannan cinikin ana tuhumar su bi anna qasdahuma da kan cewa manufansu bi anna qasdahuma dafu dananir manufansu su bayar da wato kudi bi dafu dananir bi aksara minha ila ajal domin su samu abin da yafi yawa ya zuwa ga wani ajali ana musu tuhumar haka kan cewa hanya ce kawai na wato su bada kaɗan su karɓi da yawa wa anna sil'a da kuma kan cewa shi kayan da aka kulla jirgin a kai wasifa wadda take a ita wato wasifa ce a tsakani take li izhari zali dan su bayyana kan cewa kamar jirgi aka yi fayumna fayamtani'u sai aka hana wannan saddan lidari'a domin a toshe dari'a a toshe hanya da za ta iya zuwa ga barna wato azzari'a shine abin da yake mutum zai bayyana kan cewa kamar babu komai nan ku akwai abu nan ku akwai abu kaga sun bayyana kan cewa kamar ai ba wani abu suke ba ciniki suke shi yasa ma irin su shafi'iya suka ce babu komai saboda suwar din kowanne ciniki ne wannan ciniki ne ya halatta wannan ciniki ne ya halatta babu garar babu riba amma in aka hada zai kai ya zuwa ga wannan to waɗansu kaga sai su karɓi wannan zari'ar to amma malik yana da wannan daga cikin asalinsa saddu zari'a to shi kafa da za ta kai zuwa ga barna yace wa ajazahuma ash-shafi'i imamu shafi'i ya halatta waɗannan suwar ɗin guda biyu wa dawud da dawud az-zahiri hamlan ala adami tuhma saboda sun dauka akan cewa musulmi ba a tuhumarsa ba za ka wato al'adar musulmi ba abin da za a tuhumarsa ne rubu da dawa matsalar mutanen nan to an ana ciniki har ka ce a'a wannan mutumin salihi ne addini yake yi yaushe zai je ci haram yaushe zai je ci riba a'a asali a cikin irin wannan tuhuma saboda inda insana khuliqa halu'a wa tuhibbuna al-mala hubban jamma duk wanda za ka hararo saboda ka daga tsarin mutum ya samu dama in ka kyale shi in ka baki taku ɗaya ya ɗauki taku ɗari wali annahuma ja'ala al-iqalata bai'an thaniyan kuma sannan sun sanya zobewar cinikin da aka yi suka sanya shi wani ciniki ne daban wa amma sa'iru suwar amma sauran suwar din da aka ambata fala tasawwaru fihi ma at-tuhma fala tasawwaru fihi ma tuhma ba a suran ta samuwar tuhuma a cikin ta fa in waqa'at ihda hatayn suratayn al-mamnu'atayn to idan ɗaya daga cikin waɗannan surori guda biyu da aka hana suka afku fusiha fusiha al-bay'u thani khafatan inda ibn al-qasim to ya za a yi a wajen ibn al-qasim cinikin na biyu za a bata na farkon yana nan ka sai wannan jaka a a nura ka sayar masa zai ba ka dubu ɗari a ƙarshen wata sannan ya zo ya ce zai sayar mata yanzu ka ba shi dubu casa'in a yanzu yanzu to cinikin da kuka yi na biyu na dubu casa'in shi za a bata amma wancan naku da kuka yi na farko da aka kulla yana nan saboda haka ko da baya son sai a sai ya biya sai ya dauke ta akan baya son ta je ya je ya abin da zai yi da ita shine kaga dama ka'idar shari'a take cewa kenan idan mutum yayi wani abu sai a yi masa ukuba da na tsibu kasbi da abin da zai warware manufarsa ba don manufarsa dai baya son ba ga abu so yake so yake yi da hayyul a cikin riba to sai a yi maganinsa a hana shi cin ribar amma kuma a lirinta masa abin da baya so wal bay'atain ma'an inda ibn al-majishun a wajen abdul malik ibn al-majishun kuma duci dikin biyu za a rusa hatta na farkon wanda yake salin a wanda aka yi shi salin alim ba shi da laifi shi ma sai an rusa shi amma har wannan ai ba ai masa hukuma ba ai na ibn al-qasim shi ya kamata in aka gano ga abin da yayi da ba ai yana ganin kan cewar kawai kudi yake so ya karba a bashi kudi yanzu ya biya sama da haka to sai an rubuta masa wannan sirha sai ya biya kudin ka shine kaulin ibn al-qasim takmil ciko akan wannan kad takunu suwar 27 wato surorin wannan ciniki za su iya zama 27 وذلك أن الصور أن الصور التسعة شو ودن الصوروني بلا ترى المذكورة ودن ذاك أم بتشيسو يتصور فيهما يتصور فيها أنا صورة تأتي ودن الصور أن يبيع السلعة وحدها كلها يسير دو النكاين في سوسو كذي كوي وأن يبيعها بزيادة عليها ko ya sayar da ƙarin waɗansu abu waɗansu kaya a kai au ya bi a ba'abaha ko ya sayar da sashen wannan sil'ar sashen kuma bai sayar ba fa salatatu fi tis'atin bi sab'atin wa 20 to in ka buga uku sau tara sai ya zama to 27 wato a cikin kowanne ko dai ya zama to wannan mercury din kawai ita wannan mercury din ita kawai ya sayar ko kuma ya ƙara ya hada ta tare da wani abu a kai ko kuma juzu'in ta ya sayar wata suwar uku ga tara sai ya zama to 27 والقانون فيما يجوز منها وما لا يجوز to alqanun ka'ida akan su abin da yake halatta a cikin wa'annan suwar 27 da wanda baya halatta annahu in kana al-bay'u thani ila mithli al-ajal al-awwal jaza mutlaqan idan ciniki na biyu ya zuwa ga kwatankwacin ajalin ciniki na farko ne jaza mutlaqan ya halatta mutlaqan tunda babu ajali wato ko da kasa da farashin ko da daidai da kudin ko da sama da kudin in kasa da kuɗin ne kaga ya bada kaɗan a a zai biya da yawa kuma ya karɓi kaɗan kaga ya yi ihsani in daidai da kuɗin ne ya bayar da dubu ɗari zai karɓi dubu ɗari idan sama da kuɗin ne ya bayar da dubu ɗari za a kawo masa da dubu ɗari da goma shi ne shi ake mai ihsani saboda haka idan ajalin ɗaya ne babu iskali a dukkan suwar sun gabaki ɗaya saboda haka gabaki ɗayan suwar sun uku sau uku tara sannan kuma a a eh ajali ɗaya ne sannan ga ga farashin ƙasa ko daidai ko sama sannan kuma ga halin sil'a din a a a a- ga halin sil'a din eh uku sau uku tara kenan liqul muqasa fi saboda an yi muqasa abin da ake ce ma a- a- a- wato al muqasa shine zaniya ko na dawo maka da sil'arka ka dawo mun da kudina idan ma kuma kasa da aka aka yi kaga bambancin kawai za a bayar idan ka sayar masa a casa'in kawai sai ya baka goma idan ya sayar maka a ɗari da goma sai kawai ka ka- a- a- a- a- sai kai ka bashi goma in a daidai ne kuwa shikenan babu haƙƙi akan kowa in sai a rabu abinda ake ce ma mukasa wato shine zamiya ko ka zana haƙƙinsa daga haƙƙinka wa in kana naqdan idan kuma kuɗi hannu ne aw ila aqraba min al ajal ko ya zuwa ga ajali wanda yake mafi kusanci fa in kana ishtaraha aw ba'daha fa yajuzu bi mithli thaman aw akthar to idan ya idan da yazo ya sayi ita ya sayi kayan ne ko ya sayi sashin sa ya sayi juz'i na kayan to ya halatta da kwatankwacin kuɗin da daidai kuɗin ko sama da kudin amma bai halatta da abin da bai kai kudin ba domin idan da abin da bai kai kudin ba ne kaga ya zamanto cewar an ba shi kaɗan za a karbi da yawa wa in kana sharaha wa ziyadatan alaiha idan kuma ya saya- ya sayi sil'a aka ƙara masa wani abu akai ya saye su tare fala ya juzu bi mithli thaman to bai halatta ya sayar da ita da kwat- da daidai kudin ba wala bi aqal ko kasa da kudin wala bi akthar ko sama da kudin wa amma ko sama da kudin wannan duk ana maganar ila aqrabil ajal saboda a lokacin nan ya zamanto cewar a tunda ila ya zamanto tunda ajalin bai kai ajalin na farko ba kuma ya sayar da ita biziyada to a duk suwar din da ya sayar na kudin bai halatta ba domin idan ya siya da abin da ya fi haka menene illar menene illar idan ya sai- a, ya dora mata wani abu a kai ko ya sai mu ɗauki gwari-gwari mu ga yadda za mu yi- za a yi misalin akwai amfani wannan wasu ni gwaru gwari ya sai makiri ɗinsa ko ko kuma jakar mu gata nan ta kai wajen nura ka sai wannan jakar dubu ɗari sai ka ce a za ka biya shi zuwa ƙarshen wata sai ka ƙara masa wani abu sai ka ce to bari in sayar maka da wannan jakar tare da kamara a dubu ɗari biyu kuɗi hannu yanzu zan ba ka dubu ɗari biyu a za ka ba ni dubu ɗari biyu ka dora masa wani abu ba wannan kayan bane kawai sannan kai kuma za ka biya shi dubu ɗari to yace wannan suwa sun ba su halatta ba da dukkan yadda kuɗin ya zama su ko daidai kuɗin ko sama da kuɗin ko ƙasa da kuɗin na'am ba ida ba ce ce eh ta ƙara wani abu a kai ne eh a'a ba daban ba ta hada ta da wannan ta hada ta da wannan illar salafin wa bai domin yayin da yayin da ka yayin da ka karba ajalin bai yi ba wannan jakar da ka karbi kudinta ba shi ya baka tunda lokacin da bai yi ba sannan abin da ka dora a kai ka sayar masa saboda ka ka hada bashi da ciniki kuma an annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana salafun wa bai shine illar a dukkan suwar ko guda uku akwai salafun wa bai na'am fa in kana ishtaraha wahdaha idan kuma ya sayar idan kuma ya sayi ita ya sayi kayan ne su kadai aw ishtaraha wa ziyadatan alaiha ko ya sayi kayan tare da kari akai fa yajuzu bi mithli thaman wa aqall wa la yajuzu bi akthar to ya halatta ya sayar da ita afwan wa amma ila ab'ad min al ila ab'ad min al ajal eh shi ne sura to barakallahu fi sannu Allah ya ji albarka to je ki zauna to ki zauna nan na'am yace idan idan kana ila ab'ad al ajal ila ab'ad min al ajal idan ya zama to ciniki na biyu din ya zuwa ga ajali ne sama da haka ya zuwa ga wata biyu ya zuwa ga wata biyu ko fa in kana sharaha wahdaha idan sil'ar ita kadai ya saya aw istaraha wa ziyada ko kuma ya saye ta tare da ziyada fa yajuzu bi mithli thaman inda daidai kudin ne ya halatta domin inda daidai kudin ne kaga idan ita kadai ce ya zama to bashi ne a zai ba da dubu dari sannan kuma zai karɓi dubu dari bayan wata biyu bayan wata ɗaya zai ba da dubu dari zai karɓi dubu dari biyu a zai karɓi dubu dari bayan wata biyu aw istaraha wa ziyadatan alaiha ko kuma in ya saya tare da ziyada a kanta to in ya saya tare da ziyada a kanta shi ma a nan wajen babu wani manfa'a da ya samu a cikin bashin duk da yake zai iya zama to ya sai zai biya dubu ɗari a ƙarshen wata sannan bayan wata biyu zai biya daidai wannan dubu ɗari ɗin amma kuma a maimakon wannan jakar da ya saya tare da karin da aka yi masa saboda kaga an yi an rage masa ma kimar da kenan dan haka babu tuhuma a nan wajen babu tuhumar salafin jarraman fa'ada na'am wa aqal haka dalika ya halatta da abin da bai kai ba wala yajuzu bi akthar bi halatta da abin da ya fi haka ba saboda in ya fi haka akwai salafin jarraman fa'ada wa in kana ishtara ba'daha idan kuma kamar ya sai rabi ne ya sai rabin abin da ya sayar fala ya juzu bi mithli thaman bai halatta da kwatankwacin kudin ba da daidai kudin ya sai idan wato zai biya zai biya dubu ɗari ko a ƙarshen wata sai ce to ka sayar mun rabunta bi mithli thaman akan dubu ɗari wala aqalla wala aksar ko da aqalla ko da aksar yanzu idan ka sayar za a baka dubu dari bayan wata sai kace to na sayar maka na sayar maka a dubu da na sayar maka rabinta a dubu dari wannan bai halarta ba saboda me na'am baci da ciniki baci da ciniki domin abinda wannan dubu wannan rabin da ka sayar ciniki ne wancan rabin da baka sayar ba bashi ne da hada na'am bayan wani bayani ya juzu bai sil'ati min ghairi ba'iha mutlaqan ya halatta ka sayar da kaya ya zuwa ga wani wanda ka saya daga wajen sa mutlaqan wato a kowace tura a kowace tura wannan ya halatta dina ka sayar ma wanda ya sayar maka amma in aka kawo third party na uku daban wanda ba shi da alaka to ta kowace hanya ce ya halatta mutlaqan shine tawarru ka sayar ka saya ka sayar shine tawarruf ya halatta mutlaqan ta kowace sura wa amma masailu hadha al-bab fa inna ma tutasawwaru fil iqala masail din wannan babin ana suranta su ne wajen iqala wato shine zobe ciniki warware ciniki wa hiya bai'uha min ba'iha shine ka sayar da abu daga ka sayar ma wanda ya sayar maka abinda ka saya a wajensa والإطالة إتا إطالة جائزة تاهلتا ومندوب إليها هو مستحبي ce an kwadaitar saboda yawanci wanda zai zo bayan ya sai abu ka zo ka ce dan Allah ka bani kudin wannan abin bukata ce ta sanya shi ke wannan dan haka aka ake bada lada akan yin ma lam tajurra ila ma la yajuz matsawar bata kai ya zuwa ga bata kaiwa ya zuwa ga abin da bai halatta ba aw tuhma bima la yajuz ko kuma ta kai ya zuwa ga tuhuma ga abin da bai halatta ba wahiya inda malik a wajen malik al'iƙala bai unsani ciniki ne na biyu wa inda abi hanifa faskhun lil bai'il awwal warware cinikin farko ne warware cinikin farko ne to akwai lokacin da warware a kulla ciniki baya halatta amma warware shi yake halatta to anan sai ya zama to shine asarul khilaf tsakanin malik da abu hanifa wa kadhalika tawliya haka dalika at-tawliya ja'iza abin da ake ce ma tawliya shine ka sayo abu sai ka ce ma wani ya zo ya karba abin da ka sayo da irin kudin da ka saya ya baka shi ya ci riba kai baka so ka sayo motar siminti wani bukata wata bukata ka taso maka sai ka ce ma wanda Allah ya zo ya biya kudin motar nan ya biya kudin motar nan ya dauka wannan tauliya kenan da ainihin nafsin kudin amma in za ka rage masa ne wannan muwaba'a ake ce masa wa hiya insha'u bai'in thani ita ma tauliya wato farar da wani ciniki ne na biyu fa yajuzu fiha ma yajuzu fil buyu duk irin abin da yake halatta a cikin ciniki shi ma yana halatta a cikin ta wa yumna'u fiha ma yumna'u fil buyu abin da ake haramtawa a cikin ciniki shi ma ana haramtawa a cikin ta to wannan shine karshen buyu'ul ajal kamar yadda na ambata muku wannan ana yi ne domin wasa kwakwalwa domin kuma ka fahimci yadda za a hada mu'amala sama da daya ta kai ya zuwa ga haramun ko ta kai ya zuwa ga halal idan ta kai ya zuwa ga halal ta halalta in ta kai ya zuwa ga haram ta haramta kuma ana amfani da manufa ana amfani da kasu saboda idan ka ce ai za ka ɗauki mutane a kan salama kan cewa wannan ciniki ne guda biyu zahirin su fi shari'a ta yadda da shi in ka ce za ka ɗauki mutane a kan salama to za ka ga hanyoyi da dama za a fito da su wanda yake za a rinka aikata za a ci riba ba tare da an bayyana cewa riba ba ce a sa mata wani suna ko ai wata dabara da zai fitar da ita daga surarka amma yayin da ya zama kan cewa al'asul wajen mu'amalar mutane yayin da suka irin wannan shine su koye abin da suke nema su cimma na wato cin riba ko cin dukiya ba da haƙƙi ba idan aka sanya shine asali to wannan zai sa a toshe kofofin barna masu yawa ina ganin ai babu wadansu tambayoyi da za a yi a wannan babu ko mu tafi mu tafi babi ne zuwa na'am ba su za su yi kamar ko ba ta yi sayar da nawa
Thank you.
bai nasiha ba ga hadisin urwatul bariki urwatul bariki annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dinari daya ya bashi dinari daya ya siyo masa akuya da ya je da dinari ɗaya na siyo masa akuya guda biyu da ya siyo masa akuya guda biyu sai ya sayar da ɗaya daga cikin akuyar a dinari ɗaya sai ya dawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da akuyar da dinarin Adam sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yace Allah ya maka albarka a cikin jinka yace ko kasa ko kasa na dauka da sayar sai na samu albarka to wannan shine asalin tunda ba su yi a kan cewar ya ce kada ka sayar da sama da haka ba shi ya ce ga abin da yake da ya je ya sayar ya samu sama da haka ya samu sama da haka tunda ba su yi sharafi ba inda ya ce ni dai miliyan saba'in nake so abin da duk ka sayar sama da haka na sani saura na sani don ya gaya masa wannan shi ne zai halatta masa yin sannan an bai halatta masa wannan ba sai ya kawo maka ce to gashi ka ce kai dubu miliyan saba'in kake so ni kuma gashi miliyan ɗari na samun maka gashi ba Allah dan aiki ba balanta bai ma halatta ba ya ce a lokacin zai bashi ladan aikin sa ba kafin ya ce ce to nawa zaka bani tunda dillali ne wanda yake ajiyar an dauke shi aiki to a cikin ijara bai halatta ujira ta zamanto majhula ba dole ya faɗa da farko ya ce nawa ne na nawa za a bani in ya ce masa duk abin da ka sayar kana da 10% duk abin da ka sayar kana da 10% kaga in ya sayar sai shiga gashi maslahar ta ce in ya sayar miliyan 100 kaga in ya sayar sai a bashi 10% to mu shiga albabu tsani ashar babi na goma sha biyu shine babin mu na karshe fi bayan ilkhiyar a cikin cinikin zaɓi cinikin khiyar cinikin da ake bama kowanne daga cikin mai saye da wanda ya sayar zaɓi kan azartar a ci gaba da ciniki ko a warware shi والخيار المشروط zaɓin da ake sharɗantawa a cikin ciniki kuwa khiyarun tarawwi shine zaɓi na sauraro wa khiyarun lil-ikhtibar domin mutum ya jaraba abin da ya saya shi ma wanda ya sayar ya jaraba abin da ya karɓa wal mashura ko wal mashwara da kuma neman shawara ana cewa mashura ana cewa mashwara dukkaninsu biyu lugat ne akan lugata ne akan wannan kalma wannan shine ma'anar khiyar din tunda akwai sauran khiyar wanda sunan bai kawo su ba amma kamar a mazhabar a hanabila suna ambatan sa akwai wannan shine khiyaru shar wanda ake faɗa to bayan khiyaru shar akwai akwai khiyarul majlis akwai khiyarul qabl akwai khiyarul aib akwai khiyarul tadlil to amma a mazhabin malikiya kawai khiyaru shar suka yadda da shi khiyaru majlis ba su yadda da shi ba wa fi khamsu masail akwai mas'aloli guda biyar a wannan babin al mas'alatul ula mas'ala ta ta farko fi hukmihi a cikin hukuncin wannan khiyar wa yajuzu an yashtaritahu al ba'i aw al mushtari aw kilahuma ya halatta mai sayar da kaya ya kafa wannan sharadi aw al-mushtari ko mai saye aw kilahuma ko duk su biyu thumma liman ishtaratahu an yamdi al-bay aw yaruddahu sannan wanda ya shartanta shi wanda ya shartanta shi yana da dama shine lam din nan ai wato ya juzu lahu ya halatta ga shi yana da dama an yumdi al-bay ya zartar da ciniki aw yaruddahu ko ya warware shi ma lam tanqadi muddatul khiyar matsawar muddar khiyar din bata wuce ba aw yadhharu min aw yadhharu minhu aw yadhhar minhu ma yadullu ala ar-ridha ko kuma wani abu da yake nuna yardarsa da da abin da wato kulluwar cinikin ya bayyana to wannan ya nuna kan cewa khiyar dole a yi masa mudda a ce bi halatta a bashi babu mudda ba domin aka bashi babu mudda wannan jahala ne kuma shara'in ciniki a yi shi alal bad ba akan jahala ba ya yi ko bai yi ba har abada a bai zamanto ciniki ba domin shara'in siga da zamanto yanke ba ratayayya ba domin ka rataye ta ba a tabbatar da kan cewar an samu abin da ake nema a cikin ciniki na nakalin milkiya ba na wato a ɗauki mulkin abu a mayar zuwa ga almushtari shi kuma albaye ya mallaki farashi to da haka dole a iyakance shi da mudda to a cikin wannan muddar ko dai a tsakanin muddar ya zartar da ciniki ko ya raddinsa ko kuma ya aikata wani abu da yake nuna ya yarda da cinikin sai a yi hukunci da kan cewa ya zaɓe shi wa idan shtaratahu ma'an idan su su biyu suka haɗu a wajen kafa wannan sharadi na khiyar fa in istama'a ala imda'ihi idan suka haɗu akan zartar da cinikin kowanne ya ce eh mun yarda a zartar aw raddihi ko suka haɗu akan raddin cinikin waqa'a majtama'a alayhi min zalik to abinda suka hadu a kansa sai ya tabbata in sun hadu akan zartarwa in sun hadu duk su biyu akan azartar da ciniki sai azartar da shi in sun hadu duk su biyu akan a warware ciniki sai a warware shi wa in ikhtalafa fi raddi wal imba idan suka saba ɗaya ya ce a zar a fi raddi a cikin wato raddin ciniki awil imza ko kuma zar wal imza da kuma wato zartar da shi fal qawlu qawlu man arada ar-radd to wa maganar wa za a karba in suka yi sabani ɗaya ya ce ni na yarda ɗaya ya ce ni ban yarda ba a warware ciniki to qawlun wa za a karba yace qawlu man arada ar-radd wanda yace a warware ciniki qawlun sa za a karba me yasa na asali dama kana da zaɓi na zai kawo maslaha ba tare da an tseto mumkin ba a karkace zai kawo maslaha ba tare da a cutar da kowa ba yanzu idan aka ce rabi za a yi an riga an kulle ciniki za a dawo da shi shi wanda ya sayar an cuce shi wataƙila yana da wani wanda yake zai saya amma kai ka zo ban karɓa ba sai dai kuma za a iya cewa ai yayi gadin haƙƙinsa yayin da ya yarda ya kafa sharadin ya shi ba to da ka ban zai cuci ba abin da yasa ake kaddamar da maganar wanda ya zaɓi arrab shine yayin da ake ciniki ciniki iri biyu ne ciniki wanda yake albas asalinsa a zartar da shi da ciniki wanda aka sharɗanta khiyar ciniki wanda aka sharɗanta khiyar asali shine kan cewa an dakatar da shi saboda haka wanda yace ai rabi kaga magana ta tun dace da asali inda asali an dakatar da shi da ba a sanya khiyar ba da wanda yayi da'awar inganci shi za a karɓa a can mun yi wajen ikhtilafu buta bayan ayin ko kan cewa idan mai saye da sayarwa suka yi sabani akan cewa cinikin da aka ingantacce ne ko ba ingantacce ba maganar wa za a karɓa wanda yake ingantacce ne domin shi ne asalin yadda suka shiga ciki amma yadda aka yi ciniki alal khiyar a bisa zabi zabi ya nuna kan cewa asali cinikin nan tsayayye ne ba zartacce ba ne to da wanda ya da awar cewa wato a warware ciniki maganar ta ce za a karba saboda haka wanda shi yake inkari yayin da wancan yace masa ai an yi ciniki saboda haka wa za a nemi ya rantsuwa idan babu shaida shi za a nemi ya rantsi akan cewar abinda muka zaba abinda muka ittifaki a kai shine ayi raddin ciniki sai ayi raddin sa wa yajuzu al-bay'u aidan ala khiyari ghayrihima yana halatta ma ayi ciniki a bisa zabin wani a ce mun yi wannan ciniki amma da sharaɗin cewar sai wani ya yarda idan cikin kwana uku aka samo yardar wani to ciniki ya fada in kuma bai yadda ba ciniki ya tashi aure bahu ko kuma yardarsa aw mashuratihi ko kuma shawararsa wala yatawaqqafu al-fasl bil khiyar ala hudur al-hasl warware ciniki a cikin muddar da aka bayar ta al-khiyar baya buƙatar sai abokin rigima ya zo ballantana ma a ce sai an je wajen alƙali in dai a cikin kwaɗan an ɗauki kwana an ce to muna da kwana uku mu duba kowa ya je ya duba ya gani za a zar za a wannan cinikin zai fada ko ko za ko za a warware shi to wanda kawai yace a warware baya bukatar sai ɗayan yana nan sannan za a ce an warware sai sun yi ittifaki akan a warware a'a tunda dai yana cikin muddar khiyar zai iya warware cinikin shi akan kansa wala qada al-qadi ba ma ya bukatar hukuncin alƙali wa abu hanifa amma al-imam abu hanifa ya shartanta hudur al-hasmi halartar abokin rigima wato idan alba'i shine yace a warware shine yayi ya dauki qarar din warwarewa ba zai warware ba wajen Abu Hanifa sai idan ya kirawo al-mushtari yana nan sannan sai a warware shi na'am idan bayan ba bukatar sai alba'i ya zo wajen malik shikenan kawai an sai kawai ya ce dawo mun sai kawai ce ga kayanka ciniki ba na yi ba na yi ciniki ba na yi dama yawanci in an ba da kudi sai ya nemi kudinsa a dawo masa amma ka san yawanci a cikin cinikin khiyar ba a ba da kudi ba a ba da kudi in ma ka shakanta cewa sai ka biya kuɗi wannan a cinikin ya ɓaci sharaɗin biyan kuɗi lafadan a cinikin siyar yana ɓata ciniki saboda a ya saba abinda alkhiyar yake hukunta na ko da deposit eh sau za ka dawo masa da motarsa kiran ka karɓi taka to abinda ba a yi ya ce ba za ka iya ɗaukanta ba a cikin alkhiyar din da aka yi har sai ka kawo mini cikin har sai ka kawo taka motar ko sai ka kawo masa kuɗi ba sharafi ba ne cewa dole sai ka yi haka sannan ciniki zai fara za a iya yi kamar yadda ka faɗa ka ajiye din za kuma a iya yi ma ba tare da ka ajiye ba alaikum salam na'am eh eh to babu aminci shikenan sai zama doki cinikin ba babu khiyar in za ka saya babu khiyar ka saya in za ka saya da khiyar ka saya in kuma da khiyar ne ban san ka ba ka kawo ka kawo kabili ka kawo wanda zai maka kafala المسألة الثانية مسألة تبيو في مدته أشكم مدر خيار وأولها عند الأب فرق مدر يعني ذاك كل شنكيني تقلوك شن أكي فارق داير مدر خيار وآخرها مختلف باختلاف المبيعات كرشم مدر ينا ساب أواد ساب أور كاين دا أكسيا ففي الديار والأرض الشهر ونحوه أتكين واتو وجن شنكين جدا دا كسا تو أنا دوكا مدر wata daya ko abin da ya kama da shi kama dunahu ko abin da ya kasa da wata daya shine muddar khiyar saboda yanda a aibin da ke ciki da kuma girma da kuma nauyin abin sayan yayin da ya zama to gida ne ko kasa ba kamar sayan wato riga ko wani abu wanda yake mai sauki ba to shi yasa muddar ta zama to tana da tsauri wa qala ibn al-majishun abdulmalik ibn al-majishin shi kuma yace muddar ash-shahru wash-shahran wata daya ko da wata biyu wa fi raqiq a wajen bawa kuma idan mutum ya sai bawa ko baiwa juma'a juma'a daya shine sati daya fa ma dunaha ko abin da yake kasa da haka ko kwana shida ko biyar ko hudu warawa ibn wahab ibn wahab ya ruwaito shahar wata daya wa fi dawadi wa siyar muddar khiyar wajen sayar da dabbobi na hawa wasiya da kuma kayan tufafi na sawa salatatu ayyamin fama dunaha kwana uku da abin da yake kasa da haka wa fil fawakih wajen kuma kayan marmari masu saurin lalacewa sa'a awa daya ka sai kankana kace zaki je ka dandana ki ko ta da zaki ko ba zaki ko kuma ko kuma kace kamar inda suke sayarwa a Madina alaf tiki alal fikin wato za ka saya da sharadin cewa alal fikin wato zai yanka ya baka kaɗan kaɗan in ta yi zaki zai saya in ba ta yi bakin za ka ɗauki asara tun da alal fikin din nan wani ba za ka ta tura ba sai zai saya tun da ya ga an fasa ka to ina yin wannan jinsi to shi ma wannan siya wato wannan siya da shan na a nan ma ana yi ko alal fikin amma ya kike ce mai irin wannan to a nan in gayi in gayi ja ba za ka dandana ba a sun zarce an dandana a shan alaskikin sai an dandana yana yankawa zai dubo maka yana yankawa in ya fito da ita dama yankan da yake gwanaye ne za su yanka da zurfi suna yankawa sai ya ɗago haka sai ya yanki sama sai ce da wani ta shafi tana sha kana ta yana cewa aiwa tukkar tukkar kuma ba haka bace in ya faɗa wa sai zai yanzu to sai ka ɗauka to yawanci idan mutum zai saya alat siki in mutum zai saya alat siki wato suna sa masa kuɗi da yawa Eh, in ka kawai zai saya ne an ta wahabbu kai da rabon ka tafi kenan wasu da za ka iya ragewa yanzu in kamar ka ce masa in kamar ka ce masa a ɗari biyar in kamar ka ce ɗari biyar ɗari biyar yake sayarwa sai ka ce to amma sai an yanka alas sittin da sai ce a to in dai alas sittin ne ɗari shida dan ta yiwu na farko ya ce bai yadda ba ka ɗauko ta biyu ma ya ce bai yadda ba wata kila sai a ta uku to haka ta farko da ta biyu din nan ka zama to aibi ya same ta to a maimakon aibin sai ka ƙara ku na'am وقال أبو حنيفة والشافعي الإمام أبو حنيفة دا الإمام الشافعي سكتش أمد الخيار ثلاثة لا يزاد عليها مدر خيار مدر زمن, زمن ذاتي فانا أكني باء كاري أكن هكا وأجاز ابن وأجازه ابن حنبل لأي أمد اشترط إمام أحمد ابن حنبل يا هلا الخيار يزوى قوة مدة شيء أكا أشر أنت ko zuwa komai tsawon lokaci za a iya shafin tafiyar a wajen imamu ahmad asali a kwada yake wannan ba khiyarul majlis bane khiyarul majlis shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi ce al-mutabayi'an bil khiyar ma lam yaftariqa fa idza sadaqa wa bayyana burika lahumma fi tijaratihima wa idza kadaba wa katama muniqat al-barakatu fi fi bainihima na'am yawa ga ɗaya riwayar wadda ta tabbatar da khiyarul majlis da kuma khiyarul sham riwayar ibn umar idan tabaya ar-rajulan idan mutum biyu suka yi ciniki fa kullu wahidin minhuma bil khiyar kowanne daga cikin su yana da zabi malam yaftar malam ya tafarraqa matsawar ba su rabu ba wa kana jami'an suna tare aw yuhbi aw yuhayyiru ahaduhum al-akhar ko ɗayan su ya ba ma ɗayan zaki fa in hayyara ahaduhum al-akhar fa tabaya'a ala zalik in ɗayan ya ba ma ɗayan zaki suka kulla ciniki akan wannan faqad wajaba al-bay to ciniki ya wajaba wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a in suka rabu bayan sun kulla ciniki wa lam yatruk wahidun minhum al-bay ɗaya daga cikin su bai bar cinikin ba faqad wajaba al-bay ciniki ya wajaba muttafaqun alayhi wato idan mutane suka haɗu suka kulla ciniki a cikin majalisi to kowanne su yana da zaɓi matsawar suna nan zaune ba su tashi ba saboda ko an yi ko an sa hannu ko an yi canjin kuɗi an sa hannu akan istifasiya sai aka kawo shayi ana sha ana sauransu ana san ana shan shayi sai wannan kowa yana murna an yi ciniki sai kir kawai aka yi waya kun yi cinikin nan a a warware cinikin nan aka yi maka shawara cewa ka warware baka sai baka sai tsinta tsiyar ba to tun da kuna cikin majini kana da haƙƙin ka ce na fasa a ɗauko takarda da aka yi shayin a yana wannan shine zahirin hadisi amma malik bai yarda da wannan hadisin ba shi yasa ba har waɗansu suka ɗauki magana mai zafi akan malik suka ce malik ya ruwaito hadisi ya ki aiki don haka a nemi malik ya tuba in bai tuba ba a kashe shi haka ibn abi zaid ya ce yace da wani dalili zai ruwaito hadisi ya ki aiki da shi ya tsananta Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Zaid babban malami ne a Madina da an Malik ya faɗi wannan magana ne kaushi mai zafi akan Malik saboda bai riko da wannan hadisi ba shi ko Malik cewa yayi majalisi din nan ba za a iya iyakance shi ba ba san tsawon sa ba ba san gajarsa sa ba akwai jahala akan muddar sa idan da sharadi ne idan mutum ya sanya sharadi wanda yake akwai jahala a kai ba a yarda da shi wajen ciniki bai halatta ya gitta sharafi sharafin ya zama to akwai rashin iyakance shi ba to an hala an haramta masa yi sharafi mai jahala a ciki ballantana kuma a ce ya kulla ciniki da jahala a ciki ta yadda abinda aka hana aka hana shi shartan tashi a mayar da shi ya zama to juzu'i na asabi bayan an halar an haramta shi ya zama to sharadi kun gani wato ita kanta mu'amalar an sanya mata abinda ba a yarda sharadin ta ma ya kunsa ba saboda haka yace dan me za a yi dan haka sai ya ce laysa li hadha haddun ma'rufun inda mu a wajen mu wannan ba shi da wani iyaka da aka sani saboda haka kamar yana cewa kenan kada ya aiki da shi saboda haka ya samu fatuwar malaman madina amma duk sauran malamai sun yi riko da ziyarar madina kuma yanzu ina ganin yanzu yanda ina ina lauyoyi yau ba nista bai zo ba ko amma dai lauyoyi a common law idan aka riga aka sa hannu a kan kontra aka gaisa aka sa hannu a kan kontra ba shi kiran contract kai ba bayan ba za ka iya warware shi to da kayan common law ba tana tare da mali common law tana tare da mali amma gaskiya ga hadith shi ta ibnu umar idan ya kulla ciniki in yana so cinikin ya tabbata sai ya da sai ya tattaki sai ya tattaki don ya bayar da tabbatar cewa ciniki ya kula yana yi sai ya tattafi shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen a wani hadisi yace baya halatta mutum ya saurin rabuwa da dan uwansa saboda jin tsoron kar ya nemi a warware shi ka gani eh ga hadisin da na Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi yace al-bai'u wal mubta'u bil khiyar da mai saye da mai sayarwa da mai saye suna da zabi hatta ya tafarraka har sai sun rabu illa an ta kuna sabaka ta khiyar sai dai idan cinikin ciniki ne da aka rataya shi da zabi wala ya hillu lahu an yufariqahu hashiyata an yastaqilahu bai halatta gare shi ya rabu da shi ba saboda jin tsoron kada ya nemi a warware shi wato ya gaggawar rabuwa da shi dan kar a ce za a warware shi alaikum assalam eh eh eh a ai shi malik ba shi da hadisi shi malik kawai ya yi raddin hadisin ne da ka'ida ya yi raddin hadisin da ka'ida ya ce wannan hadisin da aka ce ciniki ko an kulla shi waɗanda suka kulla ciniki suna da zafin warware shi matsawar suna zaune a majalisin ba su rabu ba ya ce zaman su a majalisi ai zama ne wanda yake ba shi da iyaka ba a ce matsawar suna zaune a majalisin gwargwadon awa ɗaya rabin awa sulutun awa kwana ɗaya kwana biyu kwana uku duk ba zai iya zama cewa majalisi ban suka zauna suka ce a nan za su kwana tunda ba a yi masa mudda ba akwai jahala akwai rashin sanin muddar wanda nau'i ne na garari bai halatta a yi sharaɗin khiyar tare da jahilcin mudda ba to ta yaya za a yi a rataya ingancin ciniki da jahilcin mudda bayan sharaɗi ma ba a bai halatta a sharaɗin tashi ba in aka jahilci mudda wannan shine argument din malik ka fahimci argument din malik ai ko wato inda sharaɗi ne aka sa na zaɓi a ce an kulla ciniki to amma kowa ya je shawara to da aka tashi cewa kowa ya je shawara ko za a zartar da ciniki ko ba za a zartar ba sai aka sanya wata ka'ida aka sanya wata mudda wadda take akwai jahilci akan lokacin da za ta kare kowa ya ke gida zuwa zuwa lokacin da ya dawo ba ce ga lokacin da zai dawo ba in yadda zai iya kwana daya kwana biyu kwana uku kwana hudu bai dawo ba a duk wannan a ce muddar khiyar ce wannan bi tifat ijma'i ne kan cewa irin wannan sharadin bai halatta ba wajen ciniki saboda akwai jahala akan zartarwar a mu'amalar kocin zartarwarta to tun da bai halatta a sharɗanta khiyarul majalis saboda jahala ba a wajen sharadi domin ba da aula bai halatta ya zama to an rataya wato ciniki da shi ba shi yasa sai malik ya raddata na'am wanne bukhari da muslim fa malik an nafi an ibn umar malik ne ruwaito hadisin an nafi asaqul asani eh babu wata illa wannan shi ma kuma malik abinda kawai yace laysa li hadha haddun ma'rufun indana wannan ishhadin malaman mazhabar sa ne, irin su ibn al-arabi suna cewa kada saman masa dalili saman masa mafita ba la wanda kaji an tabo kaji an tabo mazhabar mu ko na'am mu ci gaba thumma innahu idza aqada al-aqda 'ala al-khiyar sannan shi ne ciniki idan ya kulla cinikin a bisa wato alkhiyar a bisa wannan zaɓi fa in ja'ala lahu muddatan ma'lumatan idan suka sanya masa iyaka ta lokaci sananna ala qadri ma zakarna a bisa gwargwadon abin da muka ambata na wato idan gida ne da fili shekara wata daya idan bayi ne juma'a daya ga sanar da yadda muka ambata a fakarar da ta wuce jaza wannan ya halatta وإن زادت المدة على ما هو أمد خيارها فسد الأرض idan kuma ya ƙara a cikin muddar a bisa abin da yake shine muddar da aka bayar a cikin wato a khiyar na sayar da wannan irin wannan kayan fasad al to mu'amalar ta ɓaci idan kamar a ce alal misali ya wajen wajen sayan kaya ne ya sai kaya sai ya sanya muddar khiyar kwana bakwai maimakon kwana uku to ciniki ya dace wa in sakata an ta'didiha idan suka yi shiru akan iyakance mudda ta khiyar sahal aqd cinikin ya inganta wa humilat ala amadiha hasabi ma zakarna hasab ma zakarna sai a dauke ta akan muddata akan lokacin ta kamar yadda iyakar kamar a gwargwadon yadda muka ambata wato sai a duba abin sayan sannan a bisa ka'idar da aka faɗa na kowane abin saya ga irinsa sai a faɗa wa in ja'alahu limuddacin majhula idan suka sanya khiyar din ya zuwa ga mudda wadda take majhula ba a santa ba ka kudumi zaidin kamar a ce to muna da zaɓi har ran da zaidu zai iso wala amarata ala kudumihi kuma babu wata alama akan zuwansa wadda za a ce sun mai da idda kan dukkanin sun mai da kansu ga wannan al'a ga wannan alamar fasad al'ab wannan mu'amala ta baci to sai ya rage idan abun baya daga cikin irin wanda ake da shi ne kai yanzu kamar electronic kaga ba su faɗi mudda ta electronic ba don babu electronic a wancan lokaci nawa ya kamata a sa masa mudda za ka yi kiyasinsa a kan bayi a kan bawa ne wanda shi ana yin khiyar a kansa don a cikin lokacin ya bayyana ko mai fitsarin kwance ne ko mai ɗauke-ɗauke ne ko gudu ya yi aka zo aka sayar da shi yan uwan wato iyayen gidansa za su zo su neme shi ko ka za ka yi kiyasin sa ne a kan saniya a gani tana a gani an yi wani alhus a cikin kwana uku zai bayyana tana da nono ko ba ta da nono da makamancin wannan da me za ka yi kiyasin electronic eh da yanzu yanzu a to ai ba wannan khiyarul aib ne khiyarul aib daban wannan ba muna magana khiyarul aib bane khiyarul aib shine a gwada maka ko abin ya ingantacce ne ko yana da wani aibi ko ba shi da aibi wannan khiyarul tarawi ne za ka ci cikin ko ba za ka yi ba an gane ta sai AC sai ka ce a kare kaka je ka duba gani tana yi tana sanyi kamar kankara aka ka dauke ta ka je aka sa maka tana sanyi kamar kankara amma duk a lokacin nan kace a baka ne ka gwada kana aunawa yanzu da je in fitar da dubu saba'in ina jin wannan sanyin ba gara na rinka mafici ba dubu saba'in in je ne wani abin daban ko shi ne ka yaro tarau zan yi ko ba zan yi ba ba dan da wani aibi ba ya kayan gwari yake eh shi ne kayan gwari ko kamar da aka yi fawake oho kayan marmari na suka ce kayan gwari haka ake ce musu kayan marmari a ce musu kayan gwari kayan lambu a kayan lambu daban kayan lambu su ne suka tafi da tumatir da su a karas da sauran to saboda haka wannan kun ga ya koma ya danganta da ijtihad ya danganta da al'ada al'ada za ta iya aiki a nan abin da zaman mutane a cikin al'ada shi ake yi sai a dauke shi yanzu mutum ya sai talabijin ko ya sai AC zai je ya gwada tana yi ba ba ta yi ba a yawanci in ma dai tana yi a in gaje mutum zai ce a in za ka saya ka saya ba ka saya maka barnin ta amma wai ka ce ka saya za ka je kai shawara za ka je ka gwada a ai za ka je kai shawara ka auna ka sake aunawa yawancin mutane ba su yarda ya shi ne ta dole sai a koma da al'ada abinda ake ganin wato su masu saya suna suna son a basu wannan damar kuma wannan damar wanda suka sayar suna ganin za su iya haƙuri har zuwa wannan muddar idan babu al'ada to wannan sai a koma zuwa ga ahlul kibra ƙwararru sun ce kamar nawa ya kamata a sanya masa wannan to kaga nan ne a lokacin nan ne za ka ga irin sarkin kasuwa kusan wato a duka da a tarihin addinin musulunci kusan kowane irin kaya da ake sayarwa kasuwa ce kuma akwai sarkin kasuwa in masu takalma ne akwai sarkin takalma in masu magani ne akwai sarkin ma masu magani in an sami irin wannan wajen sa za a yi sai abin da ya faɗa shi kenan sai daga dukkan wanda suke sayar da kayan suke duniyar da yawanci sai a koma wajen irin idan babu al'ada المسألة الثالثة مسألة أخرى فيما يؤد ربا بالبيع من أفعال المتعاقدين abin da ake kirga shi akan cewar amincewa ne da afkuwar ciniki daga ayyukan waɗanda suka kulla cinikin wato idan aka kulla cinikin idan mutum ya dawo da shi kaga ya nuna zaɓinsa amma idan bai dawo da shi ba akwai ayyuka da zai yi da za su nuna kan cewa ya zaɓi a zartar da ciniki wato ya ya yarda da abin da aka ya yarda da cinikin da aka yi yace wa hiya ala salatati aqsam waɗannan ayyukan da ake da ake kidaya su a cikin abin da yake nuna yardar masu ciniki kashi uku ne al'awwal kashi na farko ma yu'addu riba bittifaq abinda ake kidaya shi a cikin yarda da amincewa bittifaq da ittifaqin malamai baki daya كالتصريح بذلك قولا kamar ya bayyana shi ya bayyana shi da furci a zance wato da harshen sai ce to na amince na yarda wa ka iskil abdi wa kitabatihi idan bawa ne kuma kamar ya yanta bawa ko kuma ya ce masa fanshi kanka shine kitaba fanshi kanka da kuɗi da zarar ka rinka kawowa duk wata wa tazwijil ama ko ya aurar da kuyanga ya zama wato ya sayi baiwa sai ya daura mata aure da wani ya aurar da ita kaga ya nuna cewa shine waliyinta ya yarda da cinikin wa tamattu'i wal intifa'i biha ko kuma ya mai da ita zaman to sadakar sa shine ya tamattu'i da ita wal intifa'i biha ko ya amfana da ita a ga ya ta tana daukar ruwa tana ce mata hidima fa hadhihi min al mushtari tadullu ala al imba waɗannan ayyuka idan suka zo daga wajen wanda ya sai abu duk suna nuna kan cewar ya zartar da cinikin wa min al-ba'i tadullu ala al-fasl idan kuma irin waɗannan ayyukan suka zo daga wajen al-ba'i wanda ya tsayar wanda ya nuna kan cewa ya warware ciniki ko ko ba haka ba an cinikin bawa kawai sai an ce cikin kwana uku kowa ya je ya gani za a zartar ko za a ko ba za a zartar ba a cikin kwana uku nan kawai sai ya ce ya yanta bawa ga ga ciniki ya tashi نعم الثاني abu na biyu kashi na biyu ma la yu'addu riba abinda ba a daukar ba a kidaya shi a matsayin yadda da amincewa karkubi dabati lil ikhtibar kamar mutum ya hau dabba ya hau jaki ko raƙumi ko doki lil ikhtibar dan ya gwada shi ba wani waje zai je ba ya hau dan ya zaga ya zaga ya dande ya testin ba ko kuma ya ce a bashi mota ya je ya tuka ya dawo ولبس الثوب وشبهه ko ya je ya sanya riga da makamancin wannan akwai daki da ake gwada kaya ya je ya sanya ya je ya sanya riga ya fito yaya tari ana gani to kaga wannan kowa ya an san cewar wannan ba nuna bai nuna cewa ya yarda ya amince ya zartar da ciniki ba fa wujuduhu ka adamuhu ka adamihi samun wannan alamar tamkar rashin samun jini duk ɗaya ne ba za a yi hukunci da isa ba da hukuncin komai ba la daga wajen mushari wala daga wajen alba'i na'am dole wanda ya yi idan ya je ya buga motar sai a duba a gani da ganganci ya ko ba ganganci inda ganganci ya yi zai shi zai gyara ko kuma in ya ɗauke ta ya saye ta a haka ya ɗauke ta ya saye ta a haka tun da haƙƙin a kansa yake arshin a kansa yake in kuma ba ganganci ya yi ba to asarar tana kan mai mota mai mota ne zai gyara ta ko kuma a zo a kimanta abin da ya faru na wannan aibin sai a abin da sai a rage sai a rage mai sai daga farashi wannan shi ne adalci wa thalith mukhtalafun fihi akwai kaso na uku wanda yake abin sabani ne a cikin sa karahnil mabit wa idaratihi kamar mutum ya bayar da abin da ya saya jingina ka sai gida an ce a ɗauki wata ɗaya a ganin ciniki ya fada ko ciniki ba zai fada ba sai kawai ka dauki ciniki sai kawai ka dauki takardun gida ka je ka bayar dingina ka ci bashi wa ijaratihi ko ka bayar da shi haya ka kai gida an baka wata daya yan haya suka zo kawai sai ka ba su mukulli ku je ku shiga wata sabunin bisila ko kuma a jika kana ta yi kana ta yi zaka sayar da zaka sayar da abin da ka saya ka sai mota an baka mako daya ka je ka gwada za a yi wato ka je ka yi tunani za a zartar da ciniki ko ba za a zartar ba sai aka ji ka kana sai sai aka ji ka kana ka kana taya mota kana wato kana taya mota ga wani wa shibli dalika min al-muhtamalat da misalin wannan daga cikin abubuwan da yake da fuska yana daukan fassara mai daban-daban fa yaqta'u al-khiyar inda ibn al-qasim a wajen ibn al-qasim wannan yana yanke khiyar wato in dai kai wannan to ciniki ya fada khiyar ya kare a wajen ibn al-qasim khilafan li ashab sabani ga malam ashab wa idza mat wa idza mata mushtarit al-khiyar fi al-mudda idan wanda ya shartanta yin idan wanda ya shartanta khiyar a cikin muddar da suka shartanta ya mutu to in ya mutu wannan haƙin yana nan fal khiyaru li warasatihi magajinsa suna da wannan haƙƙin na khiya khilafan li abi hanifa ta ibn hanbal sabani ga abu hanifa da ahmad ibn hanbal wato ana gadan khiya uba yayi cinikin gida amma an bashi wata daya ya duba za a yi ciniki ko ba za a yi ciniki ba a cikin wannan muddar cikin wata ɗaya sai rai halin sai rai ya halin sa to ba za a ce ciniki ya fada ba ba kuma za a ce ciniki ya warware ba sai a ce ciniki yana nan an tsayar da shi akan wato a haƙƙin a zartarwa yana haƙƙin zartarwa na riyar yana nan to wannan haƙƙin ya koma kan magada idan suka zaɓa a zartar da ciniki sai a zartar da shi in suka zaɓa a warware sai a warware shi al-mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu al-mabi'u fi muddati al-khiyar ala milki al-ba'i abinda aka sayar kayan da aka sayar a muddar a wannan gargu a wannan zamanin da ake zamanin na khiyar zamanin zabi to yana kan mulkin wanda ya sayar ne ma'ana yana kan mulkinsa zaman din yana kansa duk wata asara da ta fada a kansa wanda ya sayar shine zai ɗauki wannan asara fa in talifa idan ya salwanta fa musibatuhu minhu to musibar tana kansa illa in qabadahu al-mushtari sai dai idan al-mushtari wanda ya saya ya karba fa musibatuhu minhu to musibar abin da ya afku tana kan al-mushtari in kana mimma yughabu alayhi amma akwai tafsiri idan abin da yake za a iya boyewa ne kamar kaya amma in ba walam taqum walam taqum ala ala talabihi bayyina kuma ba a samu shaida akan halaka akan salwantar sa ba a wato idan aka idan ya zamanto abin da yake la yughabu alaihi kamar fili ne kamar fili ba abu ne wanda yake zai buya ba kamar mota ba a bace wanda za ta buya ba to idan wata musiba ta zo ta afko a kai to tunda ba ba abin da yake buya bane musibar tana kan albaye amma idan abin da yake buya ne saboda tuhuma sai aka tsora musibar tana kan shi almustari idan kamar agogo ne tufafi ne kayan abinci ne to musibar tana kan almustari sai dai idan ya kawo bayyana akan cewar wannan salwantar da abin yayi ko wannan asarar da ta faru ko wannan aibin da ya zo ma abin ba da laifinsa ba ne abu ne wanda ya zo daga wajen al'a abu ne wanda ya zo da nakaddara post majo shi ne ake cewa post majo ko wa in hadathat lahu ghallatun fi amad al khiyar idan aka samu wato amfani na kudin aiki wato an aiwatar da abin har aka samu amfani aka samu lada na aiki da aka yi kamar wato idan mota ce aka yi amfani da ita aka ɗauko kaya a cikin wannan muddat ta khiyar fahiya lil ba'i wannan amfanin da aka yi na wanda ya sayar ne domin musibar tana kansa wa in waladat al amatu fi amad al khiyar idan a cikin wannan muddat ta khiyar sai ita kuyangar sai ta haihu ina ka bara na matsalar ka taje da kake cewa idan idan idan saniya ta haihu a muddar khiyar ta al musarra ko to fa waladu halil mushtari inda ibn al-qasim wannan dan da aka haifa na al-mushtari na wanda ya saya ne a wajen ibn al-qasim na ne saye ne wa qala ghayruhu wani ibn al-qasim yace lil ba'i tana wajen ta alba'a ta wanda ya sayar ne kal ghallati kamar yadda wato galla shine wato amfani da riba a wato kudin aikin da aka aiwatar da wannan abun kudin da aka samu daga amfani da wannan abun فهي له كما والنساء البائع ولا يجوز للمشتري اشتراط الانتفاع بالمبيع في مدة الخيار في حالتا ga wanda ya sayi kaya ya kafa sharadi cewar yana da haƙƙin ya amfani da kayan a wannan muddar ta khiyafa ka sai mota ka ce to za ka shawara sati ɗaya amma a baka dama ka rinka zuwa da ita aiki kana kai yaranka makaranta a cikin wannan sati ɗaya bai halarta ba dan zaman din ba akan sai yake ba zaman akan alba'i ne kuma an ce al-kharaj bi zaman illa bi qadri al-ikhtibar sai dai gurgudan jarabawa gurgudan ka jarabta ka ka gani fa innahu in lam yatimmu al-bay'u bainahuma kana intifa'uhu batilan min ghairi shay domin idan cinikin bai tabbata tsakanin su ba amfanin da yayi da wannan kayan da ya saya ya zamanto ba da haƙƙi ba ba da wani abu ba min ghairi shay ba wani abu ya biya yayi amfani da shi ba da wani haƙƙi zai yi amfani da wannan bayan bai riga ya dawo cikin zamaninsa ba kama la ya juzu lil ba'i ishtirakun naqdi kamar yadda bai halatta ga wanda ya sayar ya sharfanta cewa to za ka kawo min kuɗi ba sai ka biya kuɗi bai halatta ba me yasa bai halatta ba me yasa bai halatta idan aka yi ciniki na siyar cinikin zaɓi wanda mai sayarwa bai halatta ya ce da sharaɗin ke ka biya ni ba na jarraban ba kai nura ya yake jarraban ba akan kawai ta kawai dai komai jarraban ba akan ne ko ba sai musta ba ni na na to me yasa amma me yasa me yasa a ciniki fa ciniki fa ya kuri sai dai ba a zartar da shi ba akwai bambanci tsakanin iya tsadin bai da tambihi kulluwar ciniki daban da zartar da shi ba a zartar da ciniki ba amma ciniki ya kuri na'am na'am ta'fir wannan a ai bai ce a bai riga ya karba ba bai halarta ya ce sai an ba su kuɗin ba kamar alal misali ka sai mota sai kace kana son a baka kwana uku ka je ka shawara yace to shikenan mota tana nan ka je ka shawara cikin kwana uku ba zan sayar ma da kowa ba mota ta kai har sai ka zo ka ce mun ka fasa to a wannan kwana uku bai halatta ya ce to in kana so mota ta zama sun zaka kawo kuɗi ko kawo dafin bai halatta ya haka ba ko dafin bai halatta ya karɓa ba aha ka kusanta amma akwai ibara da suke faɗa na'am ya ya saba ma shari'a in ai shi ne ai wannan ita ka'idar me yasa suka ce a khiyar ba a sharaɗin nafas akwai zafi mana ka dawo mun da kuna na'am na'am majalisun zai na karshe na'am aha to ka gani ka kusanta shine yadda ka faɗe shi biyu ya zama cinikin baki ya tashi daga baki ya zama ciniki wanda shine abin wato shine abin da ke ce ma at-taraddud bayna salafiyyah wal samaniyya idan ciniki ya fada ya zama to kuɗi ya zama to kuɗin abin da ya sayar idan ciniki bai fada ba ya zama to baki ko ba haka ba saboda haka a cikin shari'a kuɗi ɗaya ya zama to marratan zai iya zama towa kuɗin farashin kaya wa marratan ya zama to baki bai halatta ba ko dai kudin sayan kaya ne ko bashi amma ya rinka taraddudi tsakanin bashi ko farashi bai halarta ba za ku yi ta gani aljafan malikiya wannan at-taraddudu baina sanami samaniyati was salafiyya ba salafiyar muta'aqqida ba eh suna fara at-taraddudu baina salafiyyati was samaniyya wato a kudi ya rinka taraddudi tsakanin bashi ko kudin ko farashi mai ko farashin kaya to wannan bai halarta ba ko menene illar rashin halarcin saboda nau'i ne na bai'un wa salam ciniki da baki domin ya domin wato kamar an hada ciniki da baki yayin da cinikin ya tabbata ya zama to ciniki yayin da ciniki bai tabbata ba ya zama to baki kaga a cikin mu'amala guda daya an samu fuska biyu fuskar ciniki da fuskar baki kuma asalan wannan abu ne wanda bai halarta ba a cikin shari'a yace kama la yajuzu lil bai'i israfu naqdi fa innahu in lam yatim al bai'u bainahuma kana talafan da ma kun kaci kun ci gaba da kanta da kun ga amsar gashi nan domin idan cinikin bai tabbata tsakanin su ba kudin da ya bashi ya zama to kamar ya bashi bashi ne wa in tamma in kuma cinikin ya tabbata ya cika kana samanan ya zama to kudin kaya fa in waqa ala zalik idan ya afku akan haka wato ya shakanta a kawo kudi ko a kawo deposit aka kawo din fushi halbai sai a ɓata cinikin sawa'an ta mataka bi sharfihi ko dai ya rike da sharaɗinsa na a kawo kuɗin aw asqatahu ko ma yace to shikenan tunda ma ya kuma tunda an ce abin haka za a yi to na yafi ba sai babu wannan sharaɗin in tunda ya faɗi wannan an ba an yi cinikin a fuska wacce ke ɓatacciya sai an ɓata shi wa yajuzu naqdu min ghairi shart amma ya halatta a bada kuɗi ba tare da sharaɗi ba kun gane ya halatta a bada kuɗi ba tare da sharaɗi ba domin yayin da ya bada kuɗi ba tare da sharaɗi ba ya yi tasawuki ne da shi ya yi tasawuki da bayarwa ba a shartanta masa ba to a nan wajen illar ta a taraddu zai na salafiyyaci wasu samaniya ta kau tun da idan ma ya ce baya yi abin da ya yi da shi tasawuki ya yi ba tilasta masa ake bar da shar na almatsalatul khamisa matsala ta biyar ita ce ta karshe khiyarul majlis khiyarul majlis zaɓin da ake ba mu masu kulla ciniki a majalisin da aka yi da aka kulla mu'amalar ciniki batilun inda malik batilun inda malik ba ta ne a wajen malik kalmar ta yi zafi abin da yake aka fata hadisi a ce batil amma dai haka suka faɗa wal fuqaha as-sab'ati wal fuqaha as-sab'ati bil madina ba malik ne kadai ya faɗa ba hatta fuqaha as-sab'a wannan malaman guda bakwai na madina fitaccen malamai tabi'ai waɗanda suka yi karatu a wajen sahabbai kun san su aiko? su wane ne? a'a na'am? ban ji ba urwatu bin zubair na'am sayyid ibn al-musayyib na'am salim ibn abdullah ibn umar ubaidullah bin abdullah bin abdullah bin utbah bin mas'ud aha ah na kharija bin zaid bin thabit sulaiman ibn yasar aha na'am abu mas'ud al-ansari ai sahabi ne ma nura aha wane ne baku faɗa ba a kullu ala kullu man la yaqtadi bi a'immati fa qismatuhu diza'an al-haqq kharija fa khudhum ubaydullah urwatu qasim سعيد أبو بكر سليمان خارجة قاسم بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر الصديق su su bakwai ne manyan malamai a madina wanda idan wanda har waɗansu suna ganin sun suke ijma'i akan abu hujja ne amma a sahihin babu yadda za a yi jirgin al'umma su zama duk ijma'in su kamar ijma'in al'umma ne komai yawan ilimi amma dai fitaccen malamai ne waɗanda suke a wato su suka kusan ilimin sahabbai a madina sai an tattara shi yana wajen kusan ba ilimin wani daga cikin sahabbai da ya fita daga abin da ke hannun waɗannan guda bakwai wa abi hanifata haka ma abu hanifa shi ma bai yadda da yana baya karban khiyarul majlis fal bay'u indahum yatimmu bil qawl bil qawl a wajen waɗannan da malik da fuqaha usaba da abu hanifa ciniki yana cika bil qawli da furci daga an yi lafazi da shi shikenan wa in lam wa in lam yaftariqa min al majlis ko ba su rabu ba a cikin majalisin ko suna nan majalisin in dai aka zartar aka faɗa da harshe ciniki ya kuma wa qala shafi'i wa ibn hanbal wa sufyan al-thawri wa ishaq da imam shafi'i da ahmad ibn hanbal da sufyan ibn sa'id al-thawri imam ahli al-kufa wa ishaq shine ishaq ibn ibrahim al-hamdani wanda ake cewa ishaq ibn rahuya su suka ce idan tamma al-aqd idan kullu cinikin ya cika fahuma bil khiyar to suna kan suna da zabi ma lam yaftariqa min al majlis matsawar basu rabu basu rabu ba daga wannan majalisin da aka kulla ciniki lil hadisi sahih saboda ingantaccen hadisi da yazo su suka ce abu hadisi abu hadisi ba abu ka'ida ba ba abu ka'ida ta fi ba to alhamdulillah da wannan muka cika abinda muka yi alƙawarin yi na wannan daura muka gama alkitabu salim na wannan littafi alkawani abin da ya rage mana na fiqhul mu'amala shine alkitabu rabi wanda ya ya dauki abubuwan da ake riskar da abubuwan da suke kama da ciniki amma ba sa cikin kashin ciniki kuma Allah ya mu da rai da lafiya bayan Ramadan sai mu sa wani lokaci da zamu sake yin daura din mu gama shi mu gama shi insha Allah da shi zai zama to mun gama fiqhul mu'amalat maliya ina roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka yi daidai Allah ya karba mana abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ya ba mu ikon nisantar ta to akwai tambayoyi da suke a rubuce da su za mu fara wannan yace dan Allah ya hukuncin forex trading sannan menene hukuncin la'ada tambaya biyu forex trading shine cinikin wato forex cinikin foreign exchange cinikin kudin waje wanda yawanci akan yi shi wato a ta intanet kana da kudi kamar dala dubu goma za a baka akwai dila wanda ta hanyar za ka rinka sayan wani kudi din daban idan ka ga wato kamar kudin japan yana faduwa kasa yana kasa yana kasa kuma kana idan ka ga ai kudin japan yana tashi yana tashi sai kai sauri ka saya sai ka mayar da dijjala na zaka zuwa japan zuwa yen saboda kana ganin yana tashi kana ganin yana tashi da ka ji alama ko wani abu wanda yake kake tsammanin cewa zai sa yen ne ya kasa sai ka sayar da yen ka koma euro ribar da ka samu sai ka ajiye ta a gefe ka fi gaba da cinikinka da dala dubu goma to wannan cinikin ya halatta ko bai halatta ba ya halatta da sharaɗi biyu sharaɗi na farko ya zama to duk cinikin da za ka yi ya zama to sport babu jinkiri a lokacin za ka sai yen za ka biya dalar a maka da kudinka cikin yen amma ba za ka ce ka sai yan a da za ka karba gobe ba yanzu ka biya kudin amma ka sai yan din gobe ko ka sai yan din bayan kwana bakwai bai halatta a samu jinkiri ba saboda abin da muka karanta na cewa cinikin kudi dole ya zama to ya biyar na biyu bai kamata kai margin trading ba margin don yawanci abin da suka yi sai su ce ka kawo dala dubu goma ko kuma za mu baka damar kai ciniki har na dala dubu hamsin wannan dala dubu arba'in din da kake ciniki da shi wato suna cewa kawai sun baka dama ne ke ciniki da shi sai ka rinka cin riba a kan wannan kudin da aka kara maka ba tare da ka biya kudin ba tare da ka sa uwar kudin ba da sharafin za ka rinka ba su kamar su to kaga wannan kamar da kake ba su riba ne a maimakon bashin da suka baka na wannan dubu arba'in saboda haka margin ka yi trading a forex da margin bai halatta ba amma inda kudin ka ne ka sa ya halatta ke cinikin da sharafin yadan biyar a hukuncin la'ada kuma la'ada shine samsara ya halatta ka karfi la'ada idan da aiki kake yi idan da karfin za a haɗa maka tun farko ga abin da za a biya ka amma in ba faɗa maka ba in za a fito to za ka iya tabbata amma sai a koma zuwa ga a kaddara aikin nan da kai nawa ne sai a biya ka sannan tambaya ta biyu wannan yake cewa kamar teloli da za a ba su advance sai su yi amfani da shi kudin shin menene hukuncin haka in ka ba ma tela aiki aikin dinki abinda kake biyan sa shi ake ce ma hujira lada ladan aiki to ladan aiki sharadin sa a wajen hujira za ka iya bayar da shi kafin a yi maka aiki ko ana cikin yi maka aiki ko bayan an yi maka aiki saboda haka dan sun sharɗanta cewa ka ba su kamar a matsayin deposit ko juzi'i ne ko gaba daya duk wannan hukuncin hujira ya halatta kuma yadda za mu zo mu gani domin karatun da za mu yi nan gaba abinda za mu buɗe da shi shine al-ijara ijara cikin wato a haya bayar da haya sannan ya ce wannan adan ƙara mana bayani akan hadisin wa man ba'a bai'atayn fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba wato wanda ya cinikin biyu a cikin ciniki daya yana da wato cinikin wanda yake koma baya ko kuma riba to kamar yadda muka nuna ne a cikin biyun ajal din muka ce za a rushe wancan cinikin wanda yake ya kunshi a ciniki na biyu din sai a tabbatar da ciniki na farko wanda yake shine yake a wato yana shine yake kasa da farashi na kasa daga farashin ciniki na biyu wanda wanda dama maksudin wannan cinikin da ya ce ki bai'a ka bayar da kadan a karbi da yawa to cinikin da ake biyan kadan din to ya yarda ya karbi wannan cinikin to in ya karba ya kubuta in ko bai yarda da wannan cinikin na kadan din ba ya ce sai ya tabbatar da wancan mai yawan ma to wannan abin da ya karba ne mai yawan shine ba wannan shine bayanin wannan hadisi sannan da Allah ai bayani akan nau'in haya fashe da ya halatta ku yi hakuri wannan tambayar ne idan mun zo wajen babu tijara sai mu yi ta insha Allah wallahi irin wannan ba a irin wannan zai wahala a yi fatawa general sai dai fatawa mu kasata da take banta inda abin da ya danganci sha'anin larura suna da hukunci ya danganta da halin mutum ya danganta da irin kokarin ya danganta da irin damar da ake da ita a al'umma amma ba zai zai wahala a yi hukunci general musamman yanzu da ya zama dukan cewar an samu bankuna na musulunci duk da yake a samun aikin aujen yana wahala an samu microfinance din ba na musulunci zai da shi ma samun aiki a wajen yana wahala sannan ya maganar aikin haƙƙi da maniyaci zai ba da deposit sannan daga baya a yake kudin kujera ya wannan deposit da yake bayarwa yana in ya bayar da shi a matsayin a jirgi na biyan kudin aikin haƙƙi za idan su ma'aikatar aikin hajji ya biya su kudin aiki ne da za su yi masa ijara ce mamuna shi aikin hajji yana daga cikin abin da ake ce mata ijara a wato al-ijara fi zimma wato kowace ijara shi kuma ita irin ijara fi zimma ya halatta a ba da kudinta gaba daya ko a ba da wani juzuki daga baya a cika saboda ka wannan abin da ya bayar zai tabbatar masa da kanta sai an ba shi kujera idan ya cika a jin sharafin da aka yi wannan kudin da suka karba sun karba a kudin su ne saboda ka duk abin da suka so su yi da shi wannan nasu sai dai al'aula da kuma taimako ga al'umma su irin yadda waɗansu kasashe suke kamar malaysia idan ka ba da wannan kudin na ajiya za ka bayar da shi ne a cikin asusu wanda kamar yadda ake cewa asusun adashin gata wannan ba wani adashin gata da suke wucin amma irin na malaysia su ne suke adashin gata don in ka sa kuɗi a ciki za a rinka juya maka ana juya maka sai ka ga abin da ka sa da juya maka da aka yi ya rage maka abin da za ka biya don ka samu kujera an gane ai sai ka sai ya rage maka tunda an juya kuɗinka amma nan ku irin yadda suke na adashin gata idan ka ba su sai tattara kuɗin gaba ɗaya su sa a fixed deposit a bankin riba suna karban interest suna ba mu suna yana zaman cewa su kira shi rabin ne na ma'aikatar alhaji kai ba ka da rabo ko kwabo tsakanin su suke rabawa ma ku ta gani zalunci kan zalunci wal iyadu billah kisa wani yake da yake da hadari kudin alhaji masu cin kudin alhaji suna da hadari suna cikin hadarin gaske ai ba su rubuta ba eh a hasan gara da kuke haka a dawo a cikin ladan a cikin da ke da gara da kuke wannan ya ce ina da dala dala ya rubuta ta da hausa su saba karanta dala da turanci ya ce tuni jin yara aiki su sami dala dala gida ake nufi ko kyanke na ina da dala kuma na saye ta yana ɗari hudu da hamsin bayan kwana biyu sai ta dawo ɗari uku da hamsin sai na ajiye ta na ce sai ta koma 450 zan sayar to a wannan lokacin sai abokina ya karba aro sai ya yi amfani da ita kuma ya samu wani abu bayan wani lokaci sai ya dawo min da kudin to ya halarta na karbi wannan percentage a cikin ribar da ya samu na gode a'a tun da ya karba aro ne a kace ya karba aro ya karba aro ma'ana ya karba bashi ya halatta ka ci ko kwabo ba ka ci ko kwabo a cikin wannan kacin ba sai dai dawo maka da kuɗin da ka aji yadda in a lokacin nan in kana so ka ci riba to sai ka ci ka bashi a matsayin mubaraba a matsayin wato ya juya ku raba riba amma ka zama to a shirye kake an yi asara kai ma ka ɗauki asara na'am ya tashi dawo da kudin idan ya tashi dawo da kudin ya bashi kyauta shi da kansa ba da sharadi ba ba da al'ada ba wannan ya halatta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam na ambata muku hadisin aiko wani da yazo ya bashi bashin ya zo ya ba na rakumin ba ma ya bashi bashin abinci a mudu daya ya zaki sai mai masa mudu biyu ya ce ai mudu daya na baka ya ce mudu daya biyan bashi mudu daya kuma na ila kyauta ce wannan ya halatta to kamar yadda a kana yin duba hukuncin cinikin matafiya to mafi yawan malamai sun tafi akan halaccin cinikin wanda juma'a ba ta waje ba a kansa ba lokacin hudu ba kamar mace a e kamar mace bayi marasa lafiya da matafiya wasu kuma sun tafi akan karhanci reference da suki sharhu muktasar da sauransu yanzu ya rage mu ji hukuncin cinikin al'ummar mu a yau lokacin hudu ba eto idan idan duk su su biyu da mai saye da mai sayarwa dukkanin su ba ahalin juma'a bane wannan hadin bai hau kansu an fahimta aiko halil ya yi nafsi a kan wannan a cikin taurin idan dukkanin su ba ahalin juma'a ba ne kamar mace ce kamar mai sayar da kayan mace ce kuma mai saya mata tuni saboda haka ana sallar juma'a su suna kulle cikin su babu ne tun da su ba ahalin juma'a ba ne amma idan ɗayan su ahalin juma'a ne ɗaya ba ahalin juma'a ba ne kamar matafi da mazaunin gida wannan bai halarta ba domin idan shi ya halatta a gare shi shi mazaunin gida bai halatta a gare shi ba kuma iya ci gaba yadda ya kulla cinikin gare shi ya zamanto ya taimaka masa akan saba ma Allah kuma Allah ya ce wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan na'am mazaunin gida wanda ba ahalin juma'a ba eh a yayi sallarsa karfe yayi sallarsa karfe daya sai ji wani waje ana sallah karfe biyu dole ne ya je dawa karfe biyu a ba zai iya saboda in ya je wanda zai cinikin da shi kuma ya zamanto cewa shi bai juma'ar ba fa idan duk sun yi juma'a za su iya cinikin idan duk sun yi juma'a za su iya cinikin saboda sallah mu je mu yi sallah da Allah ku hakura bayan an yi sallah mu dawo minti goma insha Allah sai mu concluding akwai akwai certificate da aka rubuta sai a rarraba ma sai kowa ya dauki nasa kuma mai addu'a mu rufe insha Allah